godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na litinin 21 ga watan Sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 bisa ga muhadara da za mu gabatarwa mai taken matsalata da 'yan ƙungiyar kafin komi yan uwa musulmi dama hanga ta game da abin da ya shafi kungiya mafi karamcin abin da na ɗauke ta wasila ce da za ka yi amfani da ita don gabatar da wasu abubuwa amma ba ita ba ce gaya ina fatan mun gani wasila da za ka tsanantuwa da ita domin yin wasu abubuwan da ake tsammanin idan aka tsanantu da ita za a iya haƙaƙa su da ɗai ni ban taɓa ɗaukar ta gaya ba sannan da ɗai ban taɓa maida ta ba wanda ke cikinta shine nawa wanda bai cikinta ba shine nawa wanda suke halarta karatuttukan da muke gabatarwa ko wasu muhadarat za su ga ina faɗin wannan magana sosai game da abin da ya shafi kowace ƙungiya ma idan za ka shiga ƙungiya don aiki don allah to kar ka ɗauki wannan ƙungiyar ka gina so da ƙamna ƙarƙashinta ya zamanto wanda ke cikinta shine masoyinka wanda baya cikinta ba masoyinka ba ne ko da ko kan manhajin gaskiya yake wannan kuskure ne kuma abu ne mai muni abu na farko yan uwa bayan wannan dan takaitaccen magana da na yi sababin da ya sa na shiga ƙungiyar ihya usul shekarun baya idan ba ku manta ba na yi muhabara ibrahim inyas a kotun musulunci wadda wannan muhazara ta sa an samu hayaniya sosai yayin da na gabatar da ita a dalilin yinta sai da muka je komseriya sannan muka je har gubernura muka haɗu da gubernar akan wannan muhazara wadda da wannan muhazara da za a gabatar da ita a masallacin alhaji amali insani aka yi ilanin cewa nan za a yi ta to amma aka samu yaran shehu suka kai kukansu wurin wani malami suka ce yaya a matsayin shi liman a wannan masallacin zai bari a ci zarafin shehu kafin a jima labari ya kai ga mai masallaci ya kire mu da yamma a ranar da za a yi ta sai ce to wannan muhazar abin da yake so da mu tunda magana wani ne za a yi a barka kai tsaye mu kuma sai muka hawwala ta zuwa masallacin alhaji ahmad inda malam bashir ke limanci a wurin kuma yana durusu a wannan lokacin sai muka gabatar da wannan muhazara kafin mu gabatar da ita akwai wata ƙungiya da ke da sunan ƙungiyar mai sa ido game da abin da ya shafi addinai su yi ƙoƙarin ya za a yi su hana wannan muhadara suka kira gidan sarki sarki mai martaba ya ce musu a'a su nemi mayar suka kira shi a sikir komsar suka kira shi shi ma ce a nemi gubernar wanda ya gabata to da aka sanar da shi aka ce za a tada hankali wai muhadarar ce za a mi za a tada hankali wanda haka ake yaudarar mu mu ahalus sunna a wannan gari ake nuna mana cewa kamar mu ba mu da gata a cikin wannan gari ta yadda ba za mu faɗa abin da muke so ba in muna da dalilin da za mu iya kare kanmu kowa ya sani garin agar shekarun da suka gabata duk wani malamin da aka kawo dan bid'a idan ya zauna garin ga baya da mutanen da yake fuskantar da makamin shi a wurin su wurin ya kasu sune ahlus sunna kowa ya sani idan aka shiga gidan rediyoyi garin ga kai tsaye ake kiran ko a ce yan izala ko a ce wahabiyawa a musu raddi yadda ake so a kira malaman su masu alfarma wanda suka mu addini hidima sosai a ci mutuncinsu amma mu ahlus sunna ba mu ce musu komai ba za mu hana su ba sai dai in kuka yi ƙarya kuka ga yi abin da ba shi ba mu zo mu warware a ilmance wanda shi ne aikin to amma su sukan yi amfani da hukuma ne idan suka ga za mu faɗan abin da sun san a ilmance ba za su iya kare shi ba da aka kira gubernar aka ce mishi to za a tada hankali shi kuma ya kira kwamsiriya kai tsaye ya ce a je a yi maganin matsalan nan to lokacin kwamsarkin mun san shi ya samu kuma labarin ya iso ga kunnen shi sai ya kira abokin shi da ke shi ne ke turo wanda za su je su kwantar da tarzoma idan ta faru sai ce mishi wane za ka tura motoci game da wannan muhazara da aka ce za a yi a matsayin da hankali amma ga shawara da san baka ya ce a matsayinka na in an ce ka zartar za ka zartar abinda nake so da kai bibiye abin ka gani shin gaskiya ne ko ƙarya ne shin ta da hankalin za a yi da gaske ko ba gaskiya ba ne ya ce saboda waɗanda suka sa ka kai wannan aikin siyasa ta kawo su ta ba su matsayi ko mai yiwa idan siyasa su ta ƙare su tafi wanda zancen da nake maka a yau ba su nan sai ya ce mashi in suka tafi kaga mu san iya su haɗa mu rikici da malaman gari da mazamna a gadar su tafi su bar mu mu kuma aiki ya kawo mu takardun mu suka kawo mu sai lokacin sai wani sai mu iya mu daɗe garin kenan kar ka bari mu samu matsala da mutanen agar saboda wasu wanda watakila wata ran za su hit sai ji shi ya shurare shi kuma ya amfani da wannan maganar da ya gaya mishi sai ce maimakon ka tura police station su je su watsa wurin dakatar da polisan ka magama hudu sai ka je ka ga shin abin da gaske ne ko ba da gaske ba mota biyu suka zo da ita suka tsaya a magama hudu da tiya gasken su da komo su sun zo da shiri sai suka sabko su biyu suka isko mu masallaci sana zuwa masallaci suka ce nan ne aka ce ana muhadara ka ce eh suka ce to ba laifi dan malam Ali Kano shi ke magana da su yana kusa da ni suka ce to ai muhadara amma kar a ambaci sunan kowa eh kafin ya fita ni kuma na riga na fara mukaddima sai na ce muhazara mai taken Sheikh Ibrahim Inyas a kotun musulunci sai dawo sai ce to kun sani idan kuka gama wannan muhazara a haɗu kwamsariya gobe muka ce to ba matsala mu dai kammala ta to wannan muhazarar da aka yi ta kawo hayaniya sosai so da Ibrahim Inyas a iya sanin da mutane suka mashi a wancan lokacin suna ganin cewa bawan Allah ne waliyin Allah ne wataƙila ma abin da ake faɗa cewa ya gai ba gaskiya bane shari ake masa wannan muhadara sai ta fiddo sa karara ta nuna mu al'umma shi suka san shi a wancan lokaci to bayan ai wannan muhadara goban shi muka je komisariya da muka je muka samu komisarkin sai ce kun san me yasa na kira ku na kira ku ne dan in nuna muku cewa fa kuma fa yadda sauran ke da yancin su faɗa abin da suke so kuma kuna da wannan yancin dan me za a hana ku faɗan abin da kuke so matuƙa kuna da dalilan da za ku faɗa ya ce dalilin haka na sama muku zama da gubernar in kun samu dama ku je ku gaya mashi halin da kuke ciki kaga ƙaran da suka kai mu da nahin a tozarta mu sai zaman tomi ɗaukaka a gare muka je wurin gubernar muka mishi bayani da ni da malam Usman da malam Bashir da Ahmad da malam Hamza da makamantansu sauran namanci muka yi zama da shi gashi gashi abin da ke faruwa muhazara ce muka gabatar akan Sheikh Ibrahim Inyas saboda irin wannan akirin da ake yadawa a wannan lokacin kuma irin waƙoƙin nan na kafirci da zallikanci sun yawa maka dan kwatanta mishi yayi mamaki ya za a ce ga wani bawa daga cikin bayan Allah ai da aucewa shi Allah ne ko yafi Allah da aka yi wannan baki da gaskiya ba ne a wannan lokacin mataimakin shi ya ba da lamba gubernar da tashi ya ce in ma akwai wata matsala ta faru ka kira mu sai gubernar ya ce amma abin da nake so in gaya muku guda ne wa'annan da suke ta kokarin su hana ku yana nihin wannan kungiyar ta observatoire ita ma kungiya ce kamar yadda ku ma kungiya ne wata kungiya ba ta isa ta hana wata kungiya mi ba aikin nan sai ce to kenan matsalar ga makami kawai wanga makamin zarnike shi dan ya zamanto abin da zan yi amfani da shi a matsayin wasila wan tarwatsa bid'a da yan bid'a sau da mu a tsarinmu ba ruwanmu da bid'a bale dan da ta aifa ba mutunci ba karama tsakankanin da yan bid'a kuma a wannan lokacin na tsara muhadurori masu zafi makamantan waɗannan da sun kai hudu ko biyar kuma duka an gabatar da su alhamdulillah sannan kaga bayan an yi shek ibrahim anyas a kotun musulunci an zo aka yi yan kadiriya a kotun musulunci na sura kabar abin buga misali bayan ita aka zo aka yi waƙoƙin kafirci a kotun musulunci fadar bege abin buga misali aka zo aka yi aƙidun kafirci a kotun musulunci ahmad tijani abin buga misali da makamantansu wanda yanzu ma akwai wasu makamantansu da irinsu to kaji sababin da yasa na ga ya kamata in yi amfani da ga kungiyar da in isar da abin da nake ganin in na amfani da wannan dama watakila zan iya isar da ita tare da cewa da kungiyar babu kungiyar ma za a iya yi to me zai hanawa garin ga koyana da tarihin garin ga malaman bid'a da suka zo suka ci mutuncin hada suna garin ga suna da yawa malam awwal da kowa ya sani mawaki wanda da shi da ilimi an yi hannun riga ya zo garin gai shekaru aka karrama shi aka mutunta shi ba ya da magana sai akan yan isana tafsirin shi da ya zo ya fara dan tafsiri wai wa'azin shi da ya zo ya fara dan tafsiri kadan sai a shiga waƙoƙi kawai hadisai yake kirkira mu manzon Allah akan yan izala ce annabi ya ce yan izala kaza amma ka ji yan izala sun farmo shi sun ce kare yi eh malam da girawa ya taba zuwa garin ya faɗa abin da ya ga dama ya aza qur'ani akai yayi ta rantsuwa izala kaza ne da makamantan eh izala sun taba hana su suka ce tarsi eh su taba hana su na yan bid'a da muke da gidan rediyoyi mu ba suna shiga suna faɗa abin da suka ga dama akan izala da ibnu taymiya da ibnu abdul wahhab da makamantan su ka taba jin wannan izala da yace zai je hana su da karfi ko kai karansu su mu muna da dalilan da mun san min iya kare abin da muke a kai da ƙaryar da ake tunkarar mu da ita babu buƙatar mu kai ƙara kuma da za mu yi da za mu iyawa saboda mu ba mata bane ba maza ne irin ku abin da kuka iya in fitina za a yi mu ma mun iyaka kuma za mu iya sa a yi ta amma ba shi bane aikin mu kuma ba shi ne ke kallo ba ko da yaushe to wannan shine babban sababin da ya sani ce bari amfani da kungiya domin isar da sa farkon da za ni shiga kungiya ban shige ta ba haka kawai sai da na shawarci mafi kusa da ni daga cikin abokaina wanda na rayu da su wasu ma malamai na daga cikin su menene ra'ayinku mai kuke gani in shiga ko kar in shiga saboda kungiyar sun neme mu sosai sun yi zama da mu ya kai nawa akan mu shiga bayan sun rabu muka iya kuma tare da ni aka iya muka yi kokarin mu sulhunta su ma saboda muna ganin mu shiga a wancan lokacin hayaniya ce bayan na shawarwace su suka ce in dai da wannan hadafi ne na iya in shiga to kaji sababin da ya sa na shiga ƙungiya ta ihya usulun lokacin da na shige ta akwai da tijawa da muke tattaunawa da su wasu da ransu wasu kuma Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya ji kansa ya gafarta musu da muka shiga suna cikin hayaniya da rikici tsakankaninsu bayan sarrafa ana rikicin wuri wanda yake shine darul qur'an tsakankanin wanda suka ce sun fita da wanda suka ce mu muna nan akan ihya'un mu dan haka wuri namu ne wancan suka ce a wuri namu sai na ga watakila na iya kawo wani dauri na iya magance wannan matsalar matukar zan yi jagoranci a matsayin shugaba a cikin akwai makaranta ta tahfizul qur'an wadda ustaz ja'afar shi ke jagorancinta baya da lafiya Allah ya bashi lafiya a wancan lokacin mai ita sidiki Allah shi kanshi ya gafarta mishi yana son ya amshe ta da kanshi muka isko su suna tattaunawa suka kira ni za su je su amshe ta a wurin malamanta na ce so ku dakata ku yi haƙuri za mu je mu gansu a maimakon ku je ku yi wannan abu da su lokacin na shawarci alin kano na ce ali a madadin su su je ba san irin kalmomin da za su gaya ma malaman nan ba mu mu je watakila zuwan mu zai fi zuwan su su tunda mu almajirai ne irin da ni da alida ali ya so ya ƙi tafiya ba sai na ce ya haƙuri ba tafi muka je muka same su da kiro malam jafar da liman sunan shi ya shige mun malam bilal muka ce gashi gashi gashi kudirin wanda ya assasa makarantar ya gina sai ba da wurin amma mu a tunaninmu kuke jagorancin makaranta kuke tafiyar da ita me zai hana ku ce ku je mu muna tare da ku ku ci gaba da aiki in ba haka ba na ce ƙarshe dai amshi ta zai ku yi shawara muka tahiya ƙarshe sai muka samu matsala da shek salahaddin yana nan shi ma baya da lafiya Allah ya ba shi lafiya sai labari ya ishe mishi ta wata majiya cewa mu muka je mu kwace makaranta ya kira ni da waya a matsayin shi na babba jagora ya gaya mini maganar da yake so ya yi zage-zage ma kasan salan ya ɗauki zafi zai iya yin haka ya ce ka zo kuma kuma na je gabana ya zazzage ni kuma ya ce ba adaran banza kaza kaza yi zagi ha irin wancan zagi mai girma sai ce duka ba matsala malam sallah na ce ni abin da ban ji daɗin shi ba mahaifina da kaza kaza sai ce da har na zagi ma sun gace to shi ban da shi an yahe mishi wannan sai na kyale shi na tafi a wancan lokacin da haka ya faru ko shakka babu ni baya daga cikin kudiri na a amshi musulunci me ya fa'ida amshi musulunci abinda muke so su yi dabarar da za su iya raya wurin a wucin matsayin kawai bayan haka ta faru tsakani na da salaha mutane suna kasan mutane su suke yada ƙarya da shirin cikin mutane zancen da ba shi ba shi ne mutane suke yada wa cikin al'umma sai wagga ta wuce lokacin murgaye sirike Allah shi kan shiga farkar shi ya kira ne ce min akwai yan uwa da suke so su sharaka ciwon ga aikin kuma yayi magana da su dan haka in kira su mu tsara ya za a yi aiki a yi hidima ga addini ya kwatanta mun ustaz Abdulrahman na Darul Qur'an yace in kira shi sun yi magana da shi Allah shi kan shiga farkar shi na ce ma a lokacin akwai mana tare da ibrahim arkam na ce ibrahim arkam ni ban iya kiran shi gaskiya amma ka kira shi ce a tun da ya ce maka ka kira shi kenan sai magana ka kira shi na kira shi da waya abdurrahman ya ce mini abin da nake so in gaya maka wa'an gama da maina ne su suka karantar da ni suka tarbiyantar da ni tun ina kanana ba yadda za a yi matsalar da za ta raba ni da su don haka abin da kake ba zai samu wannan kiran da nan mushi babu wani abin da in na tana shi yake bata mara kamar wanga abu saboda bai yi zaton haka ba kuma na yi zaton sun riga sun yi magana da abin da yake bai ji daɗin shi ba sun nihaya shiken muna ta akan haka da hadafin da ya sa na kama ƙungiya na farko daga cikin ahadafin kamar yadda na gaya muku in samu damar yada da'awa irin yadda nake so ta yadda wata kungiya ba ta isa ta hana wata kungiya aikin da take so ta yi ba matukar suna da mi lamba daga gwamnati su yi abin da ya ce abu na biyu sauƙaƙa saɓani da matsaloli tsakanin ƙungiyoyin ɗan izala ƙungiyoyin ahalus sunna da kuma ƙarfafa soyayya tsakankanin ƙungiyoyin ahalus sunna ba tare da hangen kai wace ƙungiya kake ba shi yasa lokacin da aka buɗe masallacin uba da za a gyara aka yi da gyaran shi aka yi komai aka ce za a buɗe shi sai na ce to ku sani za a buɗe shi amma markaz ne na duk wani ahalus sunnan da yake da ahaliyar zai iya yin hudu ba ya sanar da al'umma abin da zai amfani su ba wai ya taƙaita ba ne ga mu don haka mai yiwa ku ganna wata rana mai yiwa ku ga wani ko wani ko wani makamantan shi suka ce ba matsala yayi shi yasa zaka ga a wancan lokacin ban sani ba ko har a yanzu ma uba duk wanda ya nemi zai amfanar da mutane ta hanyar yin hudu ba hanya tana ku in ka ga mutum bai je uba ba ya hudu ba ko ya wa'azi to sai in shi ya iya kawai amma mu mu taba kulle kofa ba ban taba mayyazewa ba tsakankanin wanga dan kitabu ne wanga ahlus sunna wal jama'a ne wanga ihya'u ne kawai mu in dai kai ahlus sunna ne ko daga ina kake muka san kuma baka da wata fitina ko ta shaida mummuna wanda zai sa al'umma su ji rashin jin daɗin hawan kamin bari sai mu ce ka zo ka hau kai saboda hadafin mu mu samu a rage sabani tsakankanin kungiyoyin da suke da'awar cewa su ahlus sunna ne bayan shi babban hadafi da ya sa na shiga cikin kungiya shine ya ka kungiyanci ai kun gane kungiyanci ko ta'assubanci na jagoran kungiyarku ko kuma kungiyarku ta yadda kai dan ihya sunna ka rike ganin in ba dan ihya sunna ba bai cancanci ba ka kaddara shi ko ka so shi ko ka ji daɗin mu'amalar a matsayin shi na malami ko shi ɗan kitabu suna ya kasance haka shi ma ko ko har sunan jama'a shi ma ya kasance haka sai muka so me yaƙi wannan tsarin na mutum ya rika ƙungiyanci ka rika jin in dai ihya'u suna nan kai ne in alkitabu sunna ne ma kai ne in ahlus sunna wal jama'a kin ne ma kai ne shi yasa farkon matsala da na fara samu bayan shiga ta ihya'u wa'azin da Ali Muktar ya gabatar a masallacin Quba wanda shi bai ma san an yi matsalar ba kila ai kun sa Ali Muktar ko ya fi mana magace Ali Gujera saboda ya fi shahara da Ali Gujera ba dama aka ce Ali Muktar ba san shi ba wanda ke ba da sallah masallacin bakin kasuwar zai wa'azin goron sallar Quba ya kira ne ce yana sai na ci haba ka je ka yi mana da ya je muhazara a masallacin uba ta goron sallah ni ma na halarci muhazara a gobanta sai da aka yi taro akan muhazarar da aliyai a cikin masallacin uba na samu matsala da 'yan agaji 'yan agaji aka kira ni taro ina zamne dan mi ali zai yi muhazara a masallacin uba ceto yo me zai hana yi ai ba dan kungiya bane ba na ceto wallahi ku nayi nadama haduwa da kuka wallahi nayi nadama shiga cikin ihyau suka yi shuru jama'a gaba ɗayansu kuma wannan lokacin muna magana ne da sala agaji wanda kowa ya san shi shi ne ya ce yadda kuke takamar kuma malamai ne mu ma fa muna da ilimi a ce ba matsala amma dan me za a ce alishi ba zai wa'azi ba sakamakon wa da maganar da na yi ta cewa na yi nadama shiga cikinku akwai ayan arlit sun zo a gada kuma mun gyara takarda ta kungiya an sa sunan kowa da ganin ni na ba da sunaye na agaras aka tura arlit an zo da su a shirye dan agajin arlit ya tahi ya ɗauko takardun sai na yi wannan magana takardun da ba a zo da su ba kenan da an zo ne a ayyana wannan takarrun a ce wane mansubin shi kaza ne aikin shi kaza wane kaza wane kaza takarrun sai aka ce a bar su, ba a zo da su ba ɗauko su daga ƙarshe da aka yi wani sanarwar wa'azin jiha aka ce shugaban ƙungiya abdulwahid arlit shine shugaba na jiha gaba ɗaya mataimakin shi alhaji sadi amma ni ban damu ba saboda ba kungiya ba shugabanci bane ke gabana akwai hadafin da na sa a gabana nake sa in ci mishi yayi mataimaki kai mataimaki ba shine gabana matukan ni dai zan yi wani aiki shi nake hange kuma to kaga wanda bai sani ba bai san abin da ake koba daga ƙasa akan Ali Mukhtar na yi rikici da su bisa kan dan me yayi wa'azi na ce kuma wallahi sai yayi ko me sai ana yi wa'azi saboda me ya ta kungiyanci da an san kungiyanci kungiyanci ba addini bane ba kungiyanci tabi'a ce ta Yahudawa da mutanen banza bayan haka a wannan shekarar sai aka yi daidai da salahaddin malam salahaddin Allah ba shi lafiya sun tsara wa'azin ƙasa a nan agadar an sanya lokaci an yi komi an fara shawarwari a masallacin markas to kasan za a wa'azin ƙasa akan tara delegation kala-kala a ba kowane ɓangare aikinsu don a haffafa aikin saboda wahalar shi an fara wannan aikin aka yi taro gidan alhaji sabi aka kira ni cewa tun da sun rabu da mu ba za mu kama musu aiki ko guda ba a yi wa'azin ƙasa ba mu ba su su je can su yi wa'azin su sai ce musu a'a wannan ba tunani ba ne na ce abin da ya kamata a je a kama musu aiki matuƙar da a wasu suna ce za su yi su kira mutane zuwa ga tauhidi a yaƙi shirka da al'adu marasa kyau a je a kama musu na ce ba ku tunanin yau idan aka ce sun yi wa'azin nan akwai bukatar ku kama ba ku kama ba suka yi fashali abin su bai kyau ba wa aka make ta ƙungiyar su ko da awar da ake yi na ce ku kalli wannan bangaren ku kama a yi aiki ba ruwanku da ƙungiyar su wannan lokacin su abu sa'adu suleiman na gabas da sauransu a masallaci alisabi suka ce ba a kama masa na ce to ku shaida ku sani ni kam zan kama musu aiki kuma kan wanda ya zarge ni daga cikin tafiya ku da da sai aka yi shiru akwai muhammad tahir na garaj abdu sai ce ku lura da maganar mutanen gafa kusan gaskiya ne ashe a kama a yi aikin allah gaba ɗaya mana min zai hana kama a yi aiki sai aka fara samun muwafaka wasu na ce haka nan ne a wannan lokacin yan agaji suka ce eh to in za a kama mu za mu je mu kama musu amma ba da teni ba na ce kwashe teni ku je kama musu aiki kuma teni na ce kwashe teni ka kusa a je dai a yi aikin kawai a wancan lokacin muka je aka yi aikin nan tare da mu aka kammala duk aiki mu muna daga cikin masu raba masallu da ɗakin masaukan baki kadiba sharrin ƙungiyar cifa a wancan lokacin salahaddin ya ce to sai kayi wa'azi cikin membarin jama'at su su su su sala wanda suka tsara wa'azi su kuma suka ce bani haka musiba ce ta kowane bangare ina istad ina zamne ana ta wa'azi malam barka ustaz barka Allah shi kan shiga farta mu shi ma yaro shi ke gabatarwa salaha ya ce wallahi sai ya hoya wa'azi ya ce da haka a kire shi kawai yana nan zamne sai aka kire ni a wannan lokacin da na yi tsokaci a kan inya shi ma duka garin ga ya matsi aka ta hanya shi ma sai da na ji hakkom sai akan wannan matsala to kaga kowane bangare akwai ni cikin zuciyarsu kungiyanci kungiyanci wanda sharri ne wallahi ba dan karami ba bayan wannan ya wuce sai al'amari na biyu matsalar da na samu tsakankanina da malaman ƙungiya idan aka ce malaman ƙungiya ustaz salisu khamis malam muhammadu malam babba alin kano wanda ni ne na yi ta neman su a wancan lokacin ina ga ni kaɗai ba zai wadace aiki ba na yi ta neman su ku zo ku kama mai aiki suka zo ku suka kama mana aiki tare to me ya kawo matsala tsakanina da su me ya kawo rashin jituwa me ya kawo yaɗa jita-jita cikin gari tsakankanin abin da ya faru da wanda bai faru ba abin da ya kawo wannan matsala shine makaranta yasa yana da kyau mutane su rakaza nan su shi daidai nan da kyau su shi lokacin yana makarantar ibnu taymiya ko da na shiga kungiyar ma yana cikin ibnu taymiya ina karantarwa ce ina karantar da yara safe da marice ina karantar da mata da rana ina karantar da maza da rana idan ka hada albashi na ya hora jika ɗari a wata zai kusan jika ɗari da talatin ko sama da haka akwai malam isa na makarantar hayatul islam masallacin malam babba na juma'a kusan ortn gidan radio wancan na jiha wannan malam isan da shawarar su malam bashir da alhaji sabi suka ce me zai hana a hau da manhajin karantarwa guda tsakankanin makarantar ibn taymiya da waccan makaranta ta hayatul islam maka ce to in haka ne abu ne mai alkhairi maka tai maka ta kawo kan malam isa shi kuma isa baya so kuma wannan lokaci ne ne shugaban ihya kenan makarantar karkashin jagoranci na take na ji na ce mishi to haƙuri za ka yi sai an yi wannan tsarin ya ce to ba laifi sai kai idan na je makarantar ma ya sa an kulli daga ciki in dai ni ne ba a buɗe ya shi ana haka wata ran na riske shi na ce mishi tsarin nan kai haƙuri a yi a tsara komi da komi tsarin makaranta albashin makaranta da makamantansu da ya ga abin bai mishi ba sai shi a wannan lokaci sai ce mana ka zo rana kaza ko mu fara aiki lahiya launi ba mu tsana to kuma ƙarshe ma abin da ya sa muka yi haka har da wasu ɗabi'u da ake tuhumar shi da su wanda Allah shi ya san mafi ingancin zance ya abin ya tabbata ko bai tabbata amma akwai mutane da dama wanda suka ce yana yin wannan abubuwan ko masu muni ne da na je ranar da ya mana alƙawali ina zuwa sai sa yara duka suka suka sai suka kyale a ƙarshe kuma muka sake ɗauka wani alƙawali da shi mu zo mu kawo gyaran radda za mu zawwa sai zanga-zanga ya haɗa yaran makaranta gaba ɗaya suka fita daga cikin makaranta suka tafi sun bar makaranta yanzu ba kowa cikin ta ya ji ya kama wani gida ya shiga cikin koyarwa yanzu ni da na ni da na zo na zan sanadiyar waga makarantar ta watse tunda sanadiyar da bar wurin ko da irin shawarar da ake so a yi da tsarin da ake so a kawo ya tafi shi to yanzu ya tafi ya bar wurin ya bar yaran da ba su ci yara sha wani abu ba yana da kyau in koma ibn taymiya ku ba na amsa dole zan zama na nan da daɗi ko ba daɗi sanadi ne sanadiya da ya tafiya shi sai na shiga cikin ƙalubale dole in zamna nan aka kira taron gaugawa na kwamiti na gabas wanda suke gudanar da tsarin kwamitin makarantar suka suka ce tunda haka ya faru yanzu ƴaƴanmu mu za mu maido su mu kwaso su daga wurin shi tunda ƴaƴanmu ne kai ka zan malamin su ana duka a wancan lokacin ƴan kwamitin ƴan tsararru da suka kilga su da hannayenka an san kai goma ba su wuce goma sai suka tattaro yaran su suka kawo suka ce dole ni yanzu in zamana in koya musu na yi tunanin to ya za a rayu kenan yaro goma kuma kowane yaro a wancan lokacin jika ake biya mishi a wata kuma duka yaran ba su wuce yaro talatin ba a wancan lokacin kuma yaran matakin karatunsu ba guda ba ne wasu sun fi wasu kaga baiwa a haɗe su wuri guda na samu malam huzaifa shi ma na jikin wani hali na fatara a wancan lokacin yana koya ibn taymiya sai ya tafi wani wuri a tsarin makaranta ko in ka tafi wani wuri ko makamantan haka sai a sa wani a madadin ka in yazo in akwai wuri ka shiga in babu ka shara sai an samu wuri to shi ma yana zama idda kenan kafin kafin ya samu wuri sai na ce ka zo mu tai na ja shi na kai shi hayata na ce amma ho akwai buguwa sau da yaran kaɗan ne ya yarda ya zamna wala muke yi kuma sai wata a biya mu haka na zamna cikin wannan yaran huzaifa daga ƙarshe ta hiyar shi durku Allah mai faraji da fatahi ina ganin shi da rana ya hau mota ya durku zai je can ya karantar ya baran da wannan yaran sai da na samu wasu mataimaka suka zamna da ni to kai yaran da bisa kai arba'in ba ko hamsin jika jika suke biya malami uku nawa muke ɗauka a wata sai ku gaya mu nawa nawa kamata mu samu wannan kuɗin sun biya mun kuɗin motar da nake zuwa zuwa da zawa can kuma wannan kuɗin fa ba ta gaba ɗaya ke kawo su ba fa ku kun sani wata aka kira uwan yara wani ya kawo nashi wani sai an yi sati wani ma sai kusan wata ya kusan mutuwa ya kawo nashi kuma in na ce wani kuma a haƙura kamar da hamale in na ce in ɗauki biya a karan farko malaman da na kiro su taimaka mun sun tsaya yanzu ƙoƙarin nake in taushe su ta kowace dabara ta kasabar da wahala da bani ya ɗauka ta haka nake rayuwa da su abin da ya samu ina gaban su nake kun ga abin da ya samu amshi kaza amshi kaza amshi kaza haka muke tsaya da su sannu sannu sannu sannu muna hakuri yaran suka kai fiye da hamsin suna karuwa suna karuwa har suka kai fiye da ɗari a wannan yanayin moto biyu aka sace mu aka sace moto na na farko na biyu ustaz ahmad muna tare da shi wanda ko wani abu tsakankanin mu da shi na karɓin wutan shi ya bani shi kusan arhai sai da mushi kamar ya bani shi mai kyautar zaci na je na dan gyaggyara shi da shi nake ta yana dawowa shi ma dai aka sace za mu ta haya juma'a lokacin babu quba ahmad ya ce mu je masallacin ahmayyat sai na ce wani dan agaji kawai na ganshi saboda mu mun yi suka dan agaji kuma dan agaji a zahiri mutanen kirki ne ana amintuwa da shi saboda dukiyar mutane Allah su suke sai na kiro shi na ce da Allah ga mutu na je ka da shin kaji darul Qur'an kile shi mun je juma'a muna rige ku dawo zan zo karɓi mota na ce to ba matsala sai karɓi mota ya sai da shi an taso daga juma'a muka je can darul Qur'an ina moto sai ce yana can ce je doko shi yana dan kewe kewe sai zo ce mana motan nan fa sai na ce kawai babu shi babu shi babu shi sai na ce to shi kenan Allah mayar na tahiya a haka nake tafiya makarantar nan yana biyan kabu kabu yana kai ni wani bi in dawo da kafa haka na rayu ƙungiya ba ta taɓa zama ba ta ce kai mutumin nan na cikin matsala menene mafita kuma ya kamata a samu mafita kuma ni mun taɓa zuwa na gaya musu na ce ku neman mafita ba sau da ba sai an gaya musu in ya kamata a yi a yi ne haka na rayu haka na rayu kuma wani abun mamaki a makarantar iha'u da wuya ka samu mutumin da yake biya ma 'ya'yan shi dukkan su kuɗin makaranta din mai yaro goma watakila shidda ko biyar ne zai biya ma sauran ko bonus ne shi yasa sai ka isko aji cike kai zaton da ana biya musu wallahi ba a biya musu kuma na ba tare da togaciya ba in ba Allah wanda Allah ya marhama ba da masu halinsu da marasa halinsu duka haka suke duk 'yan kwamitin da na zauna da su ba mai biya makarantar iya makarantar shi duka gaba ɗaya babu amma haka ne haƙuri da suna zamna muna cikin wannan yanayin sai sakatare awwal dan agaji ne zo kama mana cikin makaranta muna tafiya tare makaranta ta ƙara bunƙasa na kiro wani abu tayib daga yamai na ce ya zo ya ce mana sai na ga mashi albashi na za a nawa za a bashi na yi ta tunani na ce ya zo an bashi jikka tamanin a wata wanda makarantar aka haɗa albashin shi da sauran albashi ni dai dama ban kaddara ma kaina ga abin da zan samu so da wahala ce na kiro shi saboda mi makarantar da ta ci gaba ya zo kuma muka yi tafi haka to wannan sakatare awwal sai ciwon hasada ya shige shi yake ganin kuɗi nake samu cikin makarantar da gangan wata ran sai na ce mishi ya zo a yi lissafin 'yan makaranta duka dan uwawa bai sani ba sai ka ƙara bakar da shi yasa aka yi lissafi tururu yaro sun kai ɗari uku jikka bibi so ɗari uku nawa kenan ɗari shida na ce to kaga adadin ya ce na ce to ka mun sai na ƙyare shi kuma na ƙyamai bayani saboda ina ganin abin da yake sai su zo su yi shawara da shi da malam babba da makamantansu a shagon malam babba akan cewa dole a samu mataki a samu makaranta tsari saboda yana kenan yana samun kuɗi ya jama'a menene ya same ku da da ake wahala don bibi wannan tsarin in dai akwai hankali da tunani duk da haka na kyale wannan adadin da suke tunanin yana biya akan haka aka yi taro gidan alhaji sabi a kawo tsarin 'yan makaranta duka da listinsu daga cikin tsarin suka zaɓi mutanen da za su yi haka kuma wasu ma ni na kasa a matsayin malamai a makaranta akwai wani yaro sadis suka ce kai ka sa fashe kamar lissafa mana 'yan makaranta duka akwai abdullahi da suka shi ma ka ce za a ba shi wannan muhimma ya je sami ne ce shi an sa shi daga cikin masu lissafin makaranta ce ba ka da matsala kawai ka je ka aikinka wanda suka turo ka ka musu aikin safa ya ce a shakku yake lissa je kai kayan bin ya dai bai ba muka yi ta sa'in sadis muka ta sa'in sabis wata ran suka kira ni alaihi sami suka ce in kawo musu listin makaranta duka da masu biyan da wanda ba sa biyan dukkani kuma na rubuce musu duka masu biyan ga su wanda ba sa biyan ga su masu karamin karfi ga su ga masu rauni komai da lambobin sa naje na kai mishi ya ce alhaji samin ali ya ce a kai mishi zai iya yin wani abu shi to har iya alhaji samin na sa mishi gasan wanda ba su biya alasta ya ce mani to na ce eh na yi haka ne don ka nuna mishi shi ga sanan su ma ga adadin da yake biya ma ga adadin da baya biya musu shi yasa na ce muku kwamitin su mafi yawa ba su biya yaran su duka ko da ku suna da haji an gane ko kuma ga mu da nake gefa dan ya zama to hakika ne ba wai dan cin mutunci ko zarafi ba wallahi abin da na sani nake ga idan mu kai ga halli mutane su san me ke faruwa sabani irin karerin da ake yadawa da aka yi haka aka kema alaji su ko malamai suka ce za su yi kwamiti su zamna har ga Allah ni ban yi zaton alaji sabe yana daga cikin wanda ke tsara kwamiti daga ƙasa ban sani ba so ba ni zaton yayi haka suka yi tsari ka ce in ka garin makaranta na in yi kaza in yi kaza kuma suna yin shawara ba tare da ni a ƙarshe an yi ƙuba an gina ƙuba an yi aji uku a cikin ƙuba aka ce a buɗe kuma malamai suka ce ba za a buɗe ba sai ƙungiya ta yi idara sai ni kuma nake ganin cewa a buɗe watakila 'yan unguwa suna buƙatar makaranta wasu sai sun ƙetare kwalta 'yan ibn taimiyya ne uwayensu ba sa son haka watakila aka buɗa za su iya tsayar da suna wani lima in aka hawalo da aka buɗa ta suka yarda muka yi zama da ni da alin kano malam babba alhaji sabi alhaji kolo akan cewa ku yi haƙuri a buɗe makarantar nan ko ba a yi idara ba sannu sannu dai ana lalaba har aka ciwo kan suka ce to shikenan a buɗe to kafin a buɗe ta can makarantar hayatu nake tsare-tsaren makarantar ya kamata ta kasance na shaida mu malam babba na shaida mu anan kano na shaida mu ustaz salisu mai samun damar zuwa shine ustasan gani shi yana zuwa mai tsare-tsare sunanta da kominta da tsare-tsarenta duk mafi yawa tare da shi makai aka zaurar budawa aka buda da za a buda ta nace musu to makaranta ta kungiya ce kuma ku malaman kungiya ne ba wanda ya cancanta ya tafiyar da wannan makaranta sai wa malaman kungiya da haka ku zo ku kama ai aiki mala ali ya bado uzuri yace shi yana tare da ibnu taymiya shekara da shekaru kun babu abin da ke tsakaninsa da shi sai alkhairi dan haka bai iya baro makarantar faruk ya zo ya kama quba ustaz salih yace shi ma bai iya malam babba ma bai iya karshe dai ma ustaz salih ya bayyana cewa bai iya baro inda yake da garanti ya zo inda babu garanti na ce to ai haka na rayu hayatul islam sai ce to yadda kai kai ni ban iya ko man zari isho na ce to shikenan lokacin akwai alkasim da musa na samo musa ya fara daga bayan alkasim ya kama shi na ce ku yi haƙuri ku sai da ita a hankali wata rana za ta bunƙasa haka suka yi sai abinda aka samu su kasa ana kasafawa abinda aka samu ana ba su har makarantar nan ta bunƙasa ta tara yara lokacin da ta tara yara sai idanun wasu daga cikin 'yan ƙungiya da wasu daga cikin malaman kungiya sai ya dawo kan makaranta yanzu kam ni ina samun amfani ya za ya ɗauki mataki akan haka zama biyu aka yi me zama na farko wanda duk wanda ke tsara hakan awwal sekretar malam babba da su da su salisu kuma malamai dai muka yi zama a can uba akan cewa a ba kowa aikin shi na rage muku zance ka hami zaman nan sun zo sun same ni muka yi zama na musamman da ni da malam babba da malam ali da salisu ustaz akan cewa ya za a tsara makarantar uba wurin biyan albashi na ce musu yana na yadda yake suka ce to dole su ma a musu albashi na ce to kenan sai ka zo ka karanta suka ce ba su iya barorinsu kawai dai a musu albashi na ce to ni kam abba zan muku albashi matuƙ abu ku zo kuka zauna ku karantar a cikin ta in ka gana muku albashi kun zo kun zauna cikin Ali Kano ya ce musu gaskiya batun ku ce a muku albashi ba daidai ba ne yaushe za a muku albashi alhalin makaranta ba ta ƙarhin da za ta yi ɗauka kuta muku albashi a yanzu gaskiya ce magana albashi a matakin gana yanzu dai a bar shi to kaga wannan magana sai ta magance matsala a wannan lokacin to amma ba ta magance matsalar ba saboda ana ta matsaloli daga ƙasa makarun laili wannan ana ta kai kawo kuma din na sani kuma ina ji na ƙyashi aka zo aka yi zama masallaci a ba kowa aikin shi a tsarin ƙungiya makaranta tana ƙalƙashin kwamitin malamai to an ko haka ne su ya kamata a ba su jagoro makaranta na ce eh to amma ai ko da za a haka ni za a ja ni ko sai ne kaga da ni za a yi dole ƙarshe dai wannan zaman aka tashi kan cewa sai an kawo takardu an sanar da kowa aikin shi aka zo aka karanto ni ga aiki na na daga cikin aiki na aka ce bai kamata ba gaba ɗaya a sarrafa wani abu daidai da dala ɗaya a cikin ƙungiya sai in na sa hannu aiki ne kuma tamanin cikin ɗari cikin ayyukan da ƙungiya take aikata ban ma san su ba bale a ce sai na sa hannu a sarkar da su wasu ana gaya mini wasu kuma sai na ga an yi mafi yawa ma sai na ga an yi babu dai san hannu na cikin abin da za a sayar amma kuma ni binta da hankali na ba saboda ba shi bane nake aiki aka ida wannan zama aka sake wani zama wanda ya fi wannan girma sakamakon malam babba ya je ya gaya ma 'yan agaji da wasu daga cikin jagororin kungiya da tijawa cewa na hana shi ya je ya karantar a makaranta alhalin kuma shi shine shugaban malamai ni kuma Allah shine shaida malam babba ya tambaye ni ce yanzu yana son ya karantar a makaranta za mu tahiya da ƙora ne ko ina ne naman ci ko ina ne na ce baka na matsala mu dawo dai lahiya da muka dawo na kai shi hayatul islam na ce ga aji wanga shine ajin ka na sabke malamin daga wurin yara manya ne masu hankali sai na gama shirin ya gaisa da su ya annashuwa da su ya ce gobe zai zo ya fara bai ƙara koma ba kuma ƙarshe ya ce na hana shi koya to dan me za a hana shi koyar kuma shine shugaban malamai kuma makaranta ƙarƙashin su take kuma ba gaskiya bane ni mun san ya gaya ma wasu 'yan agaji ba da ƙungiya haka aka zo aka yi taro aka yi tafiyan maganganu kuma shi aka ba ya buɗe taron ya aka yi kama mai komi komi ƙarƙashin kai ke ya ga maganganu irin sarrin su masu zafi a kaina har da wasu 'yan kasuwa aka kiro wanda kaga da an tashi zancen za a ɗan cikin kasuwa na ji ciwo kuma wallahi ina da abun faɗa mai zafi da wanda bai ba wanda zai iya kareta ni akai kuma in na gaye su abun kumya ne a gare shi shi har rayuwar shi ta ƙare amma wallahi ban faɗa ba na yi shiru na kyali sai da ya gama surutun shi daga bance komi ba abin da na ce musu jama'a wagga tahiyya ba ni iyaka na jahilci tsarin kungiya tsakanina da Allah na ce amma ni wanda nake gani a ɗauka wannan lokacin a ɗauki alin kano shi zai iya tafiyar da su saboda mutum ne adali bai cin duke kowa ya ce ku ɗauki shi amma ni kam a yadda nake ban iya tsarin kungiya matsala za a samu aka zo aka yi ta lallashi dai ya haƙurin zamana goban shi da aka zo taro sai na ce kai malam babba ban kiro ka na baka aji ba tun da na baka aji a ranar ka kara koma yau kusan sam- shekara ko abin da ya kama da haka ya yi shiru a wannan lokacin da tijawan da 'yan agajin da suka ɗarbe mashi gidi suke mu fitana suka ji wannan magana bayan an watse daga taro su 'yan agajin suka iske ni cikin idara na daga cikinsu sama'ila fansayi ila disfila ya iske ni cikin idara ce don allah malam kamun- ka yafe mini me ke faruwa ce gashi gashi abin da ya gaya mana na ce karka damu amma kafin dama ko hukunci akan abu ya kamata ka san shi wannan ta wuce ƙarshe sai abin ya ƙara faɗaɗa kan matsalan makaranta ake ta kai kawo ana yaɗa zance cikin mutane wane kuɗi yake ci wane kaza yake samu ni kuma nake ganin cewa don me za a ce na ci kuɗi kai ƙaddara ma na ci kuɗi kuɗin wane ce makaranta ni na as- na tsara ta babu ɗaya daga cikin malaman ƙungiya cikin makarantar babu wasu daga najeriya na gayyato su na samo su wasu kuma 'yan nan ne na ce ku zo ku karanta abin da aka samu in biya su da abin da na- a bayan an biya su abin da na iske in ce riba ne in je yin bukata to suna ganin cin kuɗi ne ke na ce to shi kenan aka zo aka sake wani babban taro aka kiro da tijawa da 'yan kasuwa da wani wane ne to wannan taron kafin ya faru sai da na samu matsala da 'yan agaji su kuma 'yan agaji ne suke kallo na na raina su. na ɗauke su kawai su ba su da aiki kawai sai agaji yaran lasifika gyaran wa'azi yau me aikin ku ku gaya mini me yafi haka kuma wannan ba alheri bane ba a na raina su da makamantansu to suna da wani kes nasu bayan kesoshin masallaci da ake neman taimako da shi akwai nasu ɗaya na 'yan agaji to sai su rika zuwa da shi ana sa mai kuɗi ciki na yi neman taimako kuma kuɗin nan ba za su sa su cikin kes na gaba ɗaya ba a kai wa alhaji kolo tare zure sai su bar su cikin kes ɗin agaji sai na ce musu diba yan agaji in aka ka taimako da ba a yi magana ba kawai shiru aka yi mutum yanzu ya nasa ba na ganin matsala ne kuma aikin alheri kuke yi na ci gaban tafiya aiki ku je ku yi aiki amma idan aka ce a ka taimako dan marayu ko a ka taimako dan gidan rediyo ko a ka taimako wani mutum ya shiga wani halin da yake so a tallafa mishi idan aka yi haka to in aka sa mai kiskin ku kuɗi kar ku tafi da su saboda mutane sun sa ne duba ga mi wannan taimakon da aka nema kenan kuɗin nan gaba ɗaya a kai ma wannan mutumin su in gidan rediyo ne gaba ɗaya a bada su gidan rediyo in wani taimako na yin kunu ne ko marayu gaba ɗaya a bada su saboda mutane sun sa ne don me dan wannan aikin sai muka fara samun matsala da ya agaji ina son in shiga gaba gaba cikin harkar su wata rana an nemi taimako da sunan agaji ne ko da sunan kunu ne da meye- eh, kungiya ce eh, kunu ne ko gidan rabi ko mara masani sai aka sa kuɗi cikin kaskin su ni na zama sun an wuce wurin sun bari sai na so ɗaya daga cikin wanda yake kai musu kuɗin ya fashe yana kilga sai ce na menene sai ce na neman taimako ne da aka yi, kuma ga kaskin agaji ne na ce wannan kuɗin gaba ɗaya ba za su a kai sai da aka yi neman taimako sai ce ai shi jagoran shi haka ce haka da za akwai jagoran da ni in na ce ai abu a matsayin na shugaban kungiya ba za a yi sai ya zuciya bar kuɗin ma daga nan ya sahi shi na ce a tattara su a bada su ci waye jagoran shi sala agaji tak tak sai na sa waya salamu alaikum sala agaji muna lafiya wani abu ya faru tsakanin mu da yaron kana ce mishi yan aka nemi taimako da suna kaza da kaza da Allah kuɗin nan kar a kai su can cikin kyaftin ku a sa su cikin inda aka zo neman da Allah haka dai nake sai ce ban gane ba kai me yasa cikin kuni sai ka sa bakin ka ciki ka sa mana ido mu yan agaji kana son ka hana mu kaza yace abun nan sai an yi shi ya gangaye maganu masu zafin da ina iya in maida shi sai na shiru na kyale shi na kira alhaji sabi na gaya mishi na gaya ma alhaji kolo na gaya ma duk wasu wanda na gaya ma daga cikin jihohin nijar kin ga zandar tawai yamai tawa ina ne dan na gaya musu cewa ga abin da ya bai dace ba saboda ni inda ina shugabanci cikin su ba ni iya hana munkari ba ni da wani amfani cikin su na ce akan haka dole a nemo halli dole a nemo matsala ya za a magance wa matsala shikenan suka ce ai zama na ce ba na ganin ai zama sai shugabannin 'yan agaji sun zo wanda lokacin ba sa akwai alhaji aminu adadin mutum ne allah saka mai da alkhairi akwai abu sa'adu suleiman tare da su yi shi na ce sai sun zo saboda su ne jagororin agaji a san wani hukunci za a ɗauka a kan sada agaji ne dai wannan abun bai yarda da shi cin mutunci na dai shi kenan aka yi ta jira aka yi ta jira aka yi ta jira har lokacin da Allah ya kawo su to yanzu ana shirin a sami zama da yadda za a tattaunawa to sai aka hudda ranar tattaunawa ashe ni wannan tattauna da nake tsammani ita za a yi wata ce za a yi saboda a yi amfani da wannan daman ne a yi magana kan makaranta ita ce matsala wallahi tsalle shi kenan mun zo wurin taro an zamna ga su alaji kolo su alaji sabi su ala agaji ila kwansaye da makamantansu ashe da jiya sun ayan agaji sun tsara ga abin da suke so a ce kuma ga wanda zai magana shine ila kwansa ila tsira abu sa'adu suleiman shi ma da sun tsara me za su faɗa ni na zan zo a warware matsala ne kuma na kyauta ta mun zato a matsayin manyan shugabannin adalci an zo an zamna kenan sai aka ce to a yi magana in bude taro na yi na yi mukaddima ne komi sai na ce asalin taron mu nan shine matsala tsakankanina da yan agaji sai Allah lissafe ce da kasa yana da magana a'a ba wannan matsala kaɗai ba cewa matsala tsakankaninka da agaji matsala tsakankaninka da malaman ƙungiya sannan matsala tsakankanin malaman ƙungiya da dattijawan ƙungiya na yi mamaki saboda ba a tsara za a wanga maganganun ba duka to kenan kaga da ja an kwana da wani tsari ne da ni ban da labarin shi kenan me ya faru na yi bayani tiryan tiryan ga abin da sala ya mana kuma ban ji daɗin shi a nan gaba gaban kowa sala ya gaya maganar da yake so a kaina har ya ce kai macijin mine ne duk wanda bai san ka zaka sare shi sannan kai kayi ka zaka iya yi maganganun da yake so wanda mutane ba su abin nan bai musu daɗi aka ce to wa zai magana da sunan yan agaji sai ila ya duka ila dan mahara magana ya ce kai usasta ni kama mai komi kai ne shugaban agaji kai ne shugaban malamai kuma kai ne shugaban kungiya ya gama bayanin shi na ce ka kare na ce to me yasa ni ne shugaban agaji saboda na fiƙoƙi sai ka hana mu ɗauka amfulin mu kaza an yi kaza an yi kaza malaman ƙungiya ka ɗaya da na ce shi ba ni da ɗaya ba na hana 'yan agaji su ɗauke wani lasifika ko wani abin aikin masallaci abin da ya kage sa nike hanawa ma in na hana saboda in kun ɗauka ba ku mai dawa masallaci ne da ana darasi ana hudu ba juma'a sauti masha Allah yana kaiwa ko ina in suka warware aka sai wa'azi wallahi ba su mai dawa ni da kaina nike nemo wa in an nemo ni ni da kaina ke hawa in gyara so ni na san muhimmancin su shi yasa ni mun suka san ce ba a sun kawa sai da wasu saboda suna ya kamata dan agaji gyara yake ba bata to amma wallahi ba su mai dawa galibi ba su mai dawa shi yasa nike hana wani wasu lokutan wani bai mikro sai mai sanama inda yake kuma gashi ana bukatar shi sai nake hanawa na ce kayi magana akan ni ne shugaban kungiya kaza da kaza saboda ce cikin kungiya gaba ɗaya wurin ka yake kaza da kaza kuma wallahi ba gaskiya bane ya gama zancen shi da kai kaya bayan shi Abu Sa'ad ya dauki magana wanda da nake kyauta da zato in yazo shi zai magance magana sala a matsayin shi na jagora farkon abin da yake ce kai mu wanga taron duk ba shi ya kawo mu ba wai ba wai zancen an ci mutunci na ba shi ya kawo sanan wurin to me ya kawo mu kenan sai ce makarantar nan wai me ake samu cikin ta malamai nawa ne nawa aka biya musu in an biya nawa suke yin saura kuma ina hilayen da muka sai na kudin makaranta na ce aiwa na ce to tsayan tambaye ka kai yaron ka nawa makaranta kuma nawa kake biya musu ka taba biya ma yanka kuɗi duka a ni ban san adadin yara a kaka baka san adadin yaran ka ba na ce ka sani duk ba wanda ke biya ma ɗiyan ku kuɗi duka a cikin makaranta aka ce awa ga magana in bar ta na ce tun da suka fare ta bani baranta yau duk abin da ya kamata in faɗa sai na faɗa ni wannan magana tsari ne suka yi suka yi taro akan cewa ina cin kuɗi shi yasa taron namu ya jirgice ya canza zani da aka yi haka su kuma ba su san cewa ba makarantun nan biyu duka da alaji kolo da alaji sabe su suka ce ustaz sani malaman gana ka ba su sanyin aiki ka neme su zo su zama ai aiki sun iya kuma sun hana ka sha'awan abin da kake so dan haka ni da kolo mun ce makarantun ga kalkashin ka suke mun mallaka maka su kai abin da ka ga dama da su wagga magana sai Allah mun tufiki na faɗe ta a wannan lokacin nace a nan sababa ba ai haka ba da ya dan yi alama kamar bai nace an yi haka so nake magana an yi haka ko ba ai haka ba ce an yi kaifa alaji kolo ba ai haka ba an yi to a wannan lokacin sai alaji akwai alaji aminu agaji sai har da cewa ga magana tana da muhimmanci sai na ce musu to ku kaddara a rayuwar da na sha ta wahala tun daga gabas hannun ayatu da aka haƙuba da aka buɗe a ce ma ina samun kuɗi ni abin zargi ne idan na ci wannan kuɗin na ce tambaya nake so nake ku bani amsa malam babba ya ɗaga ya ce kai abin zargi ne wani shi ma ya ɗaga ya ce kai ma kai abin zargi ne dama su sa da agaji ka bar zance muka kawo wurin ila disula na ce ni abin zargi ne ce eh kai abin zargi ne na ce kai alashi aminu alashi aminu ce to ya ne aka yi ya ce to yana ganin shi ma in dai haka ne kusan ya yiwu a ce abin zargi shi ne ga magana mai yadda madama to wannan lokacin alashi alin kano shi ya ga wata magana da ta yanke hanzarin zaman gaba daya sai ce jama'a in muka ce haka in ji alin kano ba mu mushi adalci ba da za a buɗe makarantar ga ya kira ni ya kira malam babba ya kira salisu ya ce ku zo mu kama mu yi aiki muka iya to don mi kuma za mu zarge shi wallahi wagga magana ita ta yi maganin wannan zaman da taron da aka yi gaba ɗaya sai aka tashi aka watsi bayan an watse fa ai kaga maganar da alayi ko da wannan maganar da salaye daga baya ake ta mai faɗa abin da bai dace ba abin da bai kamata ba alissa ba ma ya fusata akan maganganun da yi bayan shi ina cikin masallaci ban sallar magarba sai ga sala agaji da muhammadu agaji suka isko cikin biro sai dan Allah abin da ya faru a yahe mana ni kuma suna shigowa da na gani sai na danna dauka wallahi a yahe mana abin da ya faru kuskure ne ba mu san abin da ke kasa kaza da kaza nace ba matsala amma nace ka hin ku yi abu ka san ya abin yake kana ce ba ku ji maganar da alin kano ya yi ba su bin na suka ce mana wallahi da ka san abin da suka gaya mana bayan an tara an watse taron da ba kai amfani da wannan magana ba ce mana suka yi abin da kuka yi yayi kuma ku ci gaba da mushaka ku ci gaba da cin mutunci na kenan abin da kuma kuka yayi bayan wai wannan magana da aliyu suka ce inda na san abin da suka faɗa musu bayan an tashi daga watsan taron da bin amfani da wannan magana ce haka ya faru kuma ina ɗauka har suka fita da na je makaranta alhaji aminu agaji ya iske muna fira da shi na ɗauko mishi labarin komai hawan ga maganar da sala agaji gaya min ya ce ya ji makamanciyarta da kunnen shi kuma ya san abin da aka yi ba gaskiya ba sai ya ce mana ustaz don haka ni ba zan shiga wannan kwamitin da aka tsara ba kuma ba zan ba da shawara a yi shi ba a wannan lokacin sai na gano ashe an tsara ni an tsara ni kuma kuma alhaji sabe shine jagora wurin tsara wannan kwamitin amma a fuska bai nuna mana haka ya ce mana ba gaskiya ba ne ya ce saboda ni ya ce ai ka gaya mu ka gai cikin taron cewa na ce mishi baka ji na ce ba alhaji sabe da alhaji kulu ba ku kuka ce makaranta in je in yi abin da na gaba dama cikin ta ba mallaki na ce in je abin in je in yi abin da nake so ciki ba sai ce wannan magana ta sa ya la'akari ya ce ba zai ko mutum nan ba kenan kaga shi bai san da waga magana wataƙila ce mushi aka yi na mamaye komi ina abin da na ga dama sai ya ce to tun da haka ne bai shiga ko mutum kuma ba zai ba zai ba da shawar a yi shi shikenan zagon ƙasa abubuwa kullum fitintunu alhaji saba da kanshi yake na yake so ya tsara kwamiti ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan yana kiran ya mai yaya ya kamata a samu makaranta tsari ka san me suke son zamanto me suke son kasance in kasance makarantar da ni na tsara ta na kawo malamai nike koyarwa da tsari da komi a matsayin su suna 'yan kasuwa da harkokin da siya so suke su da makaranta a matsayin shagon su ni ina musu tsaranta abin da aka samu ina kai musu suna biya na daga ciki kai ka ce ilimin su ne ake sarrafa wurin tafiyar da makaranta kai ka ce malaman kungiyar da suke tafiyar da makaranta ya yi ta kai kawo ya ta kai kawo sai da ya samu tak- wata takarda ya mai saboda babu tsarin kam wallahi babu na kira ya mai ya tsarin ku na makarantar da suke dan in samu lafiyar matsalolin nan suka ce mu tsarin mu kawai koyawa ne ake yi malamai su koya su abin da aka samu sarwa su yi amfani da shi na kira tawa na kira maradi suka ce haka kuma kuma haka ne ba su da wani tsari kuma makarantun ne ba ƙarƙashin ƙungiyar bi ma'ana ba hannun ƙungiyar suke ba su suke biyan wanda su gana alhaji sabi ta kai kawo sai da samu ta takarda daga yamai wannan takarda abin da ke cikinta wata lakwal ce ta ihya sunna da ke hannun ko wata kungiya ce da aka rabu da ita ƙarshe sai suka samu kayan su suka amso ta da suka amso ta lakwal ce prive da ake biya sai suka yi tsarin biya da su da malaman su ga yadda za a biya malamai suka masa biya mai kyau sai ya amso ta a matsayin mi ya yi amfani da ita wurin doka ce ta amfani na makarantun nan da ke ƙarƙashin mi ƙungiya ya turo mu takarda ce a ji in karanta in ga abin da ke cikin sana amshi takarda ne na karanta aka karanta mu aka baya ka ce wata lafal shi aka amshi yanzu ina ga amshi lafal ba na fahimta komai ciki a amma yanzu ta shigo hannu na cewa to alhamdulillah tana ta shigo hannu a shi wannan takarda makirci ne a gare ni daga baya sai na kira sai na kira alisabi na ce wannan takarda na karanta ta dai abin da na fahimta wata lafal shi da tana hannun wasu ko amsu kayan yanzu ta dawo hannun iyau ana gudanar da ita yadda ya kamata ana karatu yara na biya ana biyan malaman da ke cikin sai ce mani to na ce mene ne ke cikin sai ce an ga an ka fahimce kan sai dai abin da karanta muke sai ce to tsari ne ake so a kawo na makaranta na ce aha sai ce tsari ne za a sa makaranta sai na kyale shi kuma wanga aikin da yake yi wallahi sani na dai alhaji kolo bai sani ba babu wanda ya sani sai shi da wanda suke kulle-kullen gaba shi kenan na kira alin sidi babarbari ya ce mishi ga abin da na sabe ce sai ce kai gobe ka kira taro ya ce alin fa bai iya zarakar da wani abu shi kaɗai ce abin da kenan ya ce in ma akwai abin da ake so a tsara sai an yi zama an yi kira kwangare a tsara in ma abin da za a zartawa haka ake zartawa an ce wani shi kaɗai bai sai wannan tsara shi kenan na kira taro muka haɗa masallacin bakin kasuwa masallacin ali muna zama akan aka aka alilisi bai karanto wannan takarra yana kammala takarra farko wanda ya fara magana alilisi sabe ne saboda ya fahimci cewa abin nan da yake fa kuskure ne da ma daga bakin sai ce abin da nake so in gaya muku wannan mutumin yana nihin ni malamai so suke su hana shi aiki sun ki su karantar ba su karantarwa ya kira su su sun kiya amma ƙarshe so suke su hana shi aiki don haka ni abin da nake so a bar shi aikin shi kaga kenan ya roshe magana mi hajje bai tsara saboda in bai ba shi damar yayi wannan magana sai si da yace abinda nake so da ku mu kungiya mun gina makarantu ne duk wanda ya iya raya su ya je ya raya su hadafin mu dai kawai a tarbiyantar da ƴaƴan musulmi su karanci addini da sunna amma ba wai mu sa ta karkashin mu ba mu tara kuɗi da ita mu a'a wanda ya iya je alasta bai ce to daga yau ku sani kungiya ba ta hannun makaranta wai makaranta ba ta karkashin kungiya ai kaga shi ya faɗi da bakin shi ko shi ya faɗi alasta bai sai ce mana ton kai ma nan sani kana da wani kuskure sai alasta bai ce eh ga yi wannan kuskuren shi eh ce kuskuren shi shine shine shugaban kungiya tunda wa'anga ya gano hadafinsu da matsalolinsu ya kamata ya tsaye da su aiki doka ta ba da a tsira su aiki wata shida shida zuwa shekara alasa bai ce saboda mami ya ce saboda ya ji da kunnuwan shi ‘yan agaji da malamai sun haɗe mini kai sun hana ni shakat kuma taron nan da muka yi ma akan kawo gyara ya ji malamai sun ce ma ‘yan agaji ku ci gaba da yi ma wasu sani abin da kuka saba ci gaba da mushi ya ce saboda haka a ɗauki mataki kawai sai ce musu ba matsala sai na ƙiyan ɗauki wannan matakin na ce ni a sanani na fitina ne a tsaye da malamai aiki na ce ba zan tsaye da su yan agajin ma ban amma a kiro su a musu na tsaye abinda suke su bari an suna so zo su kan makarantar na aiki aiki tare a ba juna lahiya ƙarshe kai malaman nan na same su na ce fa me kuke so a yi da makaranta na ce ni ina ganin wannan makarantar nan ku zo ku kama mi aiki tare abin da ke shigowa sai mu amfana da shi gaba ɗaya suka ce ba za su baro inda suke ba su dawo na ɗaya ke na ce to ga wata shawara na bi su ɗaya ɗaya na iske mana ali makaranta faruk na ce mishi me zai hana kungiya ta zamana wannan wurin a bani su haya a kaddara kuɗi ni in rika biyan hayan su ina karantarwa ali ya ce iya yi na zo wurin malam babba na gaya mishi ya ce ya yi salisu sai suka gaya mishi aka ce to gobe mu yi taro ina zawwa taro wurin suka ce sun shawara wannan abu ma bai yi ba me kuke so kawai abin da muke so a ba makar a kungiya ta dauki makaranta kawai kai a dauke ka matsayin malami kungiya na biyan ka na ce na yarda to ba ta gyara saboda su suke son tsimi ta jagoranci makaranta ba kungiya ba fin nihaya ba a yi haka nan ba haka ake ta tahiya haka ake ta tahiya da suka wannan wannan yake sa da suka da aka bar wannan zancen amma kuma zagon kasa bai fasu ba saboda an samu haɗin kai tsakankanin ƙungiyar agaji da ƙungiyar malamai sun hana ni shakat daga ƙarshe na damu na takuru sai nake roƙon Allah ya Allah ka kawo mana mafitar da za ta sa in bar ƙungiya dan na shace musu zan bari su bani hakoci nake roƙon Allah wallahi hatta shi nake daddare in karanta wannan addu'a ta sunna da annabi ya ce in ka karanta ta bukata ka sai an biya maka in kai raka'a biyu za a karbe su ban yi raka'a abin ba amma na ce ya Allah ka san matsala ta da kungiya ya Allah ka magance min ka san bar wannan kungiya wallahi tirran nan nake jin yalwa da farin ciki game da wannan barin kungiya amma ban barta ba amma ina jin daɗi dan gani na barin ta kawai zai na shawara shi wasu da nake tare da su ana cikin wanga yanayin yan kungiya ina jin bokalolin su yan agaji suna cewa su matsalar su a cikin kungiya ni ne kawai shi yasa ta kira ya mai ka gaya musu abin da suka ga dama wanga ya kira ya mai ya gaya abin da ya ga dama abubuwa suka ya matse shi kenan yanzu da na je ya mai wurin wani wa'azin walima sai na ga ban kira kungiya ba biro gaba ina sunan na ce musu na je mai sai gobe ina tsawa na kira su radda za a wa'azin suka zo har na ba su dama suka yi wa'azi suka ce mana za su yi turne su yi kewaye cikin shawahin Nijar na ce za ku je agara suka ce a ba za mu je agara sai na ce to shi kenan sai na taho wata bayan na zo garin ga ashe an kira su za su zo a garas ban da labari sun sa ranar zauwa shugaban arlit abdulwahid shi ya kira ni salamu alaikum sassa na ce kanar labarin an mai za su zo ce a'a ya ce to za su zo ran laraba ka san me zai kawo su na ce a'a sai ce za su zo ne akan amshi darul qur'an aha wallahi tallahi Allah shine shaida Abdullahi dai ce to ni dai wanga zancen ba ni san shi kaga shine shugaban jihar duka ko yace wallahi wanga zancen na amshi da Qur'an ba ni san shi ba ni san a tada wagga fitina yace kuma na samu labarin wani dan agaji ne ya kira su da nufin su zo su amshi da Qur'an yace in na gaji dan agajin ka san shi nace na san shi kaka gaji shi na san kuma kowa ya san shi shikenan yan yamai za su zo sai na ce to ka san wani abu kai abdulwahid bai kamata ka zamna arliki ba ka zo a gara sun da baka su ni ba ni so alhaji kolo baya so shak awwal arlit baya so na ce mu haɗa kan wannan magana a wuce ta kawai ya ce tabbata zai so rat talata suka zo su biyu da suka zo su biyu muka yi ittifaki na kira alin kano na jashi muka sai tare da ni da alin kano abdulwahid arlit malam adam alhaji sabi alhaji kolo mu shidda muka yi zama muka yi ittifaki akan cewa wannan magana ba ta anya mai bace ba kuma wallahi alhaji sabi shi fara magana ya ce wannan magana ba ta anya mai bace zo ce za su amshi wuri saboda mi ya ga kano musulmi sun zai ce wannan magana ba ta anya mai bace ba dan haka batun amsar makaranta wai masallaci ma babu batun amsar da alƙur'ani kafi shi sai muka ce mishi dama mun riga mu ittifaki muka ce bai kamata ai hakan ba makarantar nan in aka ce a amshe ta fitina ne nace yau ko wasu musulmi wanda ba ahlus sunna ba muna da wuri mawadatacce suka zo suka nemi dalar Qur'an a matsayin ba mu bukata ta suka ce za su yi aikin Allah in muka hana musu mu abin zargi ne ce bari zai tsara addini da suke wurin suka karfafa malam alin Kano yayi magana mai kyau shi ma duka muka yi ittifaki akan mi a bar wannan zancen da shugaban jiha duka na yamai shikenan gobe da aka ce za a taro aka yi ta zance aka yi ta zance aka yi ta zance sai aka ɗauko matsala ta da malaman ƙungiya matsala ta da yan agaji da aka yi ta maimaita zance aka samu wannan lawal sakatare ya ce shi abun abun mamaki makaranta ta koma ga hannuna shi kadai malaman ƙungiya ba san me ake ba kaza da kaza sai da ida zancen shi da surutan shi duka ya ida na ce abun da ya faɗa duka gaskiya ne aka yi takabbara ana tafi na ɗauki kaskanci na yarda da cewa bani da gaskiya sai na ce to amma ku sani ko mina da sababi malaman makarantar nan na kira su duka da za a makarantar nan duka iya wasu kai to don me kuma za a yi tare su bayan sun iya ne ta dai bayani kamar wanda ya gabata alhaji sabi da kanshi ya ɗauki magana ya ce ya kira ku kuka iya ya ce ku zo a mishi albashi ma ko ba zo ba duka ya kira ku kuka iya ya ce kuma nan muka tura kwamiti muka sa ku tura kwamiti wallahi a wannan lokacin na san alhaji sabi yana da hannu a cikin tura kwamiti na iya tun kayan abu da ku ba da ban sani ba to da an kawo matsalar shi nake kama koki ina ganin dattijo ne babba da zai iya maganin matsalolin ashe daga ƙasa tare da shi ake to a cikin taron bayan ida matsala ta sai aka ɗauki matsalar darar qur'an masallaci farkon maganar da yan yamai suka fara biro na suna yan agadar mun ji labari ya iske mu zuwa ya mai cewa ba ku so a amshe darar qur'an kaga zato mai ni mai kyau labari na je musu ashi kenan ya za a yi farko wanda ya fara magana da lissafi ya ɗauko labari tiriyan tiriyan na shekarun da suka gabata kaza da kaza wuri namu ne mallakan mu ne muna da takardu kaza a kan shi kaza da kaza ba su ya ba da labari mai tsawo kashe suka ce yawwa kenan abinda ya suke mun samun labarin cewa ba ku so ba haka nan bane kuna so a mishi muku kaga shine mataki na farko na warware mi ittifaƙin da muka yi jiya cewar warce yanzu za a mi kenan za a mishi darar kura sai na ce yana da ra'ayi ga ya ra'ayinka na ce yanzu kuna ga ya dace a mishi darar kura na ce yanzu ku ina ma da a ce ku rubuta cewa wurin naku ne a ku a mi ake can a dokanci sunan wurin naku ne mallaka ku ne a bar su su raye wurin har abada na ce cikin barin su haka sun san wurin naku ne ba za a yi fitina ba don duk wanda ya san ka mushi karamci ba zai matsala da kai ba ƙarshe ma hakan yana iya sa su zamanto ɗai da ku wasu ka nuna ina kamar kenan misali wani da sallah wani samun wannan ra'ayinka ne na ce kuma matsala ta biyu fitina za a yi me kake ne da fitana za a yi nace kuna rikici da su akan wurin ko ba ku yi suka ce suna yi nace kuna tunanin kun je an yi shari'a ko muka muku za su ko dai salim alim nace wallahi sai an yi fitana dan ba su yarda sai na rana a ce kuna fitana da kuɗa ahlus sunna yamma ku akan wurin da kun wada su da shi daga to mun iya bar musu masallaci amma makaranta kam sai mun amshe ta kaga matsalar dimi ne ne abin da ake samu mu musu mudir na ihya'us sunna malaman dole su kasance kasan shi kuma kaga matsala ce mala ali kano ya magana mai fa'ida na sai ce addara kun amshe wurin ga yau malami ne adda ko cikin makaranta hayatul darul qur'an kusan sun kai malami hamsin ko makamantan haka yace yaro wajen sama da dubu biyu yau in suka watse suka fita darul qur'an suka bar yaran nan ina za ku samu malaman da za su koma yaran nan karatu alhalin yau makarantun mu na ahlus sunna suna buƙatan malamai bisu wadata haka magana ce ta hankali sai wani daga hannu trezorai kin nasu ne mai ce mu za mu kawo muku malamai hamsin daga maraƙi aha ƙarshe dai suka nace sai an yi sai an amshi akwai wata magana mai muhimmanci da suka buɗe taron da ita cewa matsalan mu da su salaha matsala ce ta mutum da mutum in ji Allah da safi kuma kowa ya gani tana ba wai ta addini ba ce saboda aƙidan mu guda amma ƙarshe da suka so sai sun amshe shugaban ƙungiya gaba ɗaya cewa ya kai muna da matsala aƙida mata haka sun yi niyan mi sun dage sai sun amshe a wannan lokacin na kira Ali na ce mishi wanga abun ba za a yi shi da ni ba na kira Salisu ta zance ba a yi shi da ni ba na gaya musu kuma wata illar da za ta iya faruwa in an yi abu daga ƙarshe sai na bar ƙungiya da za na baranta sababin da ya sa in barta kuma kai tsaye na farko wanga na amshi garar Qur'an duk da da na rudu ina daga cikin wanda suna ganin cewa amshi wurin mata ai adalci a gaskiya ina daga cikin wanda daga baya na gano sharme ne kawai na jaye wannan tunanin naga ni ake kira saboda duk abin da ya faru ni ne shugaba kuma ni ake gani kana ni za a kira musan saniya aka yance za ku amshi ta da Qur'an wasu masu iske ni can idara makarantar kuma na ce musu gaskiya bani da ra'ayin ga kuma ga abin da ya faru cikin taron ga abin da na ce kuma na ce musu to don haka ni barin kungiya ba kuma ba zan gaya ma kowa zan bari ba sai na hau mimbari in yi bayanin me ke faruwa saboda in na ce na bari kafin nan ba za su bar na hau mimbari ba shikenan alhaji mai farin yemin alhaji abdullahi iske na can yace wagga matsalar bai ji daɗin ta ba kuma a gidan shi baya nan ya ji an ce za mu shi dalar qur'ani wace irin magana ce wannan yace fa dalar qur'ani kin ga mu muka gina ta ƴan agaras kin ga mu muka haɗa kuɗi da haka muka gina wurin muka sayi wurin dan me ƴan yamin za su amshi ta yace ko hannun wa take wata ran za su amshi ta bi haka dan haka yace shi bai da wannan tunanin kuma ya za a yi mu yi wannan abu yace mishi wallahi ba na da tsawon da suke wannan tsari yace amma zan baka wata shawara je ka nemi dattijawa irin kamanya ku je ku kira alhaji sabu da kulu ku gaya musu mugu mu yarda ba da amshi da alquran yace zai aikata san nace mishi ni kuma mun bari na gai kuma zan bar kungiya yace bai kamata ka barta ba nace wallahi zan bar saboda na ga babu abin da ake so ai ko da ba a kai ga makarantar alquran zan bari saboda takurawar da take mu shikenan rajuma ana zawa malaman makaranta na kira su wasu daga cikinsu masu hankali na ce musu zan bar makaranta amma abin da nake so da ku ku ci gaba da tsayawa cikin makaranta kar ku barta kuma mai yiwa wanda za su zo su mu'amalance ku fiye da nake mu'amalantar amma kar ku bar makaranta ko na ce wallahi kar ku bar makaranta ku tsaya ku koyar da ƴaƴan mutane a cikin amma ni bari tsaya shikenan na zo bisa minbari na yi wannan bayanin da takaitacce ake yadawa kowa ya san shi bayan na gama wannan bayanin alhaji sabe kira ne ce in je iske shi gida na je ya ce mana cikin abin da kai kai kuskure uku me ke faruwa ce na farko da ka haukan min bari ka gai dan mi ba za ka tara mu ka rubuto takarda ka ce ka jayi na ce to barka shi sababin da yasa na hau min bari na ce da ake cewa za mu amshi darul qur'an kai ake gaya ma ko ni mutane kai wurin ka suke zuwa ko wuri na suke zuwa yace ani ba za ka kance ni ba nace to ni wuri na ake zuwa kuma duk garin gaci ake zana amshi darul qur'an ba mai labari ni ne nake shin abin da nake shi na ce to bari in gaya maka ni a cikin ku kusa alal sabi kamar dirako ne da ke kadawa sama ko kuma ƙasa ni ne ake hange shi yasa dole in gaya ma mutane kamun bari su san inda aka kwana tunda nayi nayi da ku har ta faki maka da ku kuka kiya to wace hanya gare in ba wa gaba yace abu na biyu ka ce kungiya sharri ce nace a'a abinda nace kungiyanci sharri ne kuma dole shurar bokan ki haka ne kungiyanci sharri ne na ce kaje ka shura da ke wacce zai ji shura da ke abu na uku mine ne ma na manta na uku ƙarshe dai na nemi afu a wurin shi ya ce to ka sani kana kana nan ko ba ka nan wuri dai sai an amshi shi wallahi aka gaba na tashi na tafiya bayan na tafiya ta da wasu 'yan kwanakai na zo makaranta ɗaukar mota ta sai na ga ana taro sai na ƙi isa wurin mota kar ai zaton wani abu ya kawo ni sanda na bar ƙungiya sai na sulale na to ina zuwa bakin kasuwa sai ga kira daga sidi alhaji sidi ne ke kiran ka shugaban ihya sunna na ce na'am ina jin ka da dama ya ayyuka ce lafiya da kullum me ke faruwa sai ce mun yi taro yanzu sallar da kake bada a wasu lokutan ka tsaye da badawa na ce to ba matsala na ce ina yin darasi ranar litan da ran juma'a ya ce shi ma ka bari aha ya ce a bari ya kawai an tsaye da ka ka bari na ce to ba matsala Allah ba da sa sai na kashewa ya kashe a wannan lokacin ba a ayyana liman ba ina zuwa mutane na gani na kuma ni ba na sa in shiga sai na kira Usman wanga yara na ce abin da nake so da kai ko ka ganni wanda ke ja mana baki mana tafsiri ko ka ganni shiga ba da sallah kar ka tsaya jira ka riƙe wurin kai ta bada sallawa ko ka gani ka kasa kaga ya kamata da suka tsaida ni su yi mi su ayyana mi liman a madadina amma ba su yi ba haka amma makaranta ina bari aka istalanta wanda kaga hadafin matsala ke to ba shi bane babu mun matsala ma abokan da muke tare su sun shi zafin wannan abin na cewa a tsaye da darasi ni ne ne na tsaye da darasi da karatun da ake dan al'umma su fa'idanta dan me za a ci a tsaye da suka kikkira su malaman suka ce duk ba mu da labari wai malaman kungiyar ba su san an tsaye da ni ba to wai tsaye da ni kenan na ce musu ba matsala makarantar suke ta cece ku ce abinda ake samu suka ce miliyan biyu bayan an biya malamai na ce to kai wakilin makaranta da kake kula da ita akwai wani dan Najeriya Imran na ce to ba ba ko kake samu sai ce na ina ba za a samu dan duk wanda ya kalli makaranta ya dibe yawan yara ya ce ɗari so kaza ya taɗi ƙarya ce ba zai samu daidai ba saboda ba duka ke biya ba akwai 'yan marayu akwai wanda ba su iya biya haka ake tafiya ga malamin ibn taymiya mun sha wata ya zo lokacin mana ibn taymiya za a biyan mu gaba ɗaya malamai a ba su jikka goma sha ɗaya kuma watan azumi kuma ga yaran nan masu yawa kowa na gani tun mai koyin makaranta na ya sani shikenan na jin ƙarerayen na ana yaɗa abin da ya bani haushi ban ji daɗin shi ba wannan sakarta awale ce da ya zo sai ce musu in na zo ko wani abu nan mance kar a bani shi sai na kira shi ni kuma nake tunanin komi na baro inda sai na kira shi ba ba na doka shi sai na kwara shi kuma dama ni na yi tako da na san zan bari duk wani abin da na san na malaka na wani sai da na dauke kana kaka abin da na san na kungiya ne sai na bar musu kansu duka malaman makarantar akwai wanda nake ba jika 120 duk wata akwai wanda nake ba jika 80 da makamantansa 50 da kowa da yake gwargwadon aikin ka da kwazon gwargwadon abin da kake samu wallahi tana kama ta malamin da ke ɗaukar jika 80 saka mai doshi jika 50 wancan da ke ɗaukar jika 150 shi ma ka doshi jika 50 haka suka mu'amalance su gaba ɗaya suka zo suka kawo kuka na ce ku je ku yi haƙuri watakila wata ran Allah zai kawo faraci tana son su bari in ma kama musu wani wuri ko da haya ne mace na ce a'a ku zamna ku yi haƙuri kaga da yana da wani mummunan hadafi sai in kwashe yara yar yadda isa ya amma ni ba shi bane ke gaba dan kar su ɗauka abin nan da suke kwaɗe ni ma shi ne ke tsaye a kai haka muka yi da su a taƙaice da ƴan uwa wannan shine abun da ya faru na matsaloli tsakankanina da ƴan ƙungiya wanda ya shi daga yau ya shi mai yaɗa sabanin haka ya sani kuma duk abin da ka faɗa kai masuli ne gobe gaban Allah akan wannan magana da kai wallahi ta hiya kungiya matsalolin ta mutum biyu ne wanda kuka shi na ambata yanzu su ne matsalolin kungiya ni ina matsayin shugaba a cikin ta amma wallahi suna ne kawai mai shugabancin daban ne amma nake hakuri ina kiyayewa wallahi ni kawai suna ne amma mai zartarwa wani ne kuma ba yadda zani da shi babban mutum ne ba na san a ce na samu matsala da shi amma sai kire ni ba na san matsala ta faru da kai akwai matsala tsakanin sai ce a zahiri babu to a ba da ni fa akwai a takaice da yan uwa wannan shine sai abu na karshe da nake son in cike da shi wanda baya da wani dogon muhimmanci shine mota da mutane suka gane da ita wannan mota ta kama matsala fa saboda an yi hasada akan ta sosai ba abin da mutane ba su faɗa ba kuma ku kun sani kuna shi wallahi motar na wani mutum ya zo ya sai mana ita bani da alaƙa da shi takwas takwas ne sa an yi da sallah ya zo ya bani hannu ya ce na so in maka ba zata amma ba zata ba ta yiwa ni da kai na sai maka kiya sportage take guda biyu ga sanan park je ka ɗauki guda in ta maka amma ina baka shawara wannan motar ba ta yi nan gaba za ta tsaya maka kuma ai kowa sai da yanzu motocin sun bace gaba ba a taba yin sama yace ga shawara zan baka kuɗi a je a noma maka ƴar kwatau na kaje ka sai a wancan lokacin ba ta wuce sabo ta ba awu miliyon ɗaya da jika ɗari biyar ko ɗari shida sai ce mana ga miliyon biyu a je a nemo mota yace kai sai ka hau mota yace ne ya tsubu ne ba su ci kuɗi na ba yace amma a rika zuwa kana kana koma baka da abin hawa ce wallahi sai ka hau mota ya bani miliyon biyu Ustaz Ahmad Ali shi kaɗai ya san wannan mutum kuma ya ce ka gaya ma kowa to kaga wanda bai sani ba sai zaton cikin tafiyar ne na sai mota ya ce ka a gaya muku aka je aka sai wata rabka sai ya ce ba ta mini ba ba ta yi ba ya ce wanda suka sai aka sai wurin a ba su jika ɗari a ce sami lokutan a lallashe su ya ƙara hiddo miliyan guda ya ba Ahmad ya ce a je a nemo in ta yi haka ma a zo zai biya ƙarshe aka samu LA wata ran ina samu ya zo wucewa na ga babban mota mafakara take wata tsaya sai ya shigo ce ni na yi mamaki mai tsaye da shago na na cewa game ya kashi na ko da ya fito sai ce ni ne na ga mota kane na tsaya ce ya kamata a hau wadda ta yi ta ta yi sama ya ce wadda in kun tashi tsaya wa'azi ko ba sai kun yi tsawon gaba neman taimako karshe sai gane da rafkat kenan fara mutane suna ta wallahi wani ta fatan layi ne na sai da nasi mota fata dala arba'in dala ishirin ta sai maka mota jama'a ba irin magana da ba na shiru na kyali karshe dai mota ana ta hidima da ita dai ta buga aka yi dubara dai aka samu wata ha aka dawo bisa on da kin da ku ga na yau kuma wannan mota na gaya ma wasu daga cikin sanaci duk mota da na mallaka in dai ba na sai na ba ku ba in dai hannun mutu ta masallacin uba ce ai aiki da tafi sabilillah kuma ina nan akan wanga tsarin har gobe to kun ji takaitaccen matsala ta faru tsakankanina da yan kungiya kuma nan zan dakata amma na faɗa daidai Allah ya sa mu tare da lada kuskure kuma Allah ya fi mana gaba yawa akwai matsala ta hatsi da shinkafa wani mutum ne ba ma nan Nijar da yake ya turo shinkafa ya ce a kawo mana a raba mu mutane ya ce kai ku sassa ni wannan shinkafa abin da ka ga dama kai da ita kaga akan waga magana in na cinye ta duka ya halatta ko ba haka ba wajen buhu ya kai 45 na shinkafa ton guda kenan da dawa nawa ne da da biyar wani mutum ya bugo mana nan garin yake ce ga ina hanyar ya mai ma ce ga ton guda na hatsi ya kawo ya ce a raba mu mutane sai na yi amfani da wannan dama dama muna da list na uwaye masu marayu cikin gari na ce ai taraba musu ita wallahi tallahi a wannan lokacin ɗaya ban ɗauka na kai gidana ba kuma na iya ɗaukar ta kayan ajima kawai yan agaji suka shiga bincike na su kai su kawo an ce an ka abinci kaza da kaza a wannan matsala sai da muka yi taro gida alhaji sabi suka ce hatsi in aka kawo ko wani abincin da za a ka a kungiya ana rabu shi ne tsakanin yan agaji da malaman kungiya na ce to wallahi ba ni ba su na ce wanga abin na cinye shi duka faci cewa in abin da na gada mara su amma ni ban kai gidana ba kuma wanda suke na ba san raba sun san ban kai gidana ba kuma na iya kai ka akan haka sai da muka samu matsala da su wallahi karshe motar da ake amfani da ita alhaji sabi iske na makaranta ya ce abin da yake so motar nan a raba mai janta da ita me ya matsala ce saboda ya mashi izgili da ita za a taya daji zai janta sai ce min dama ta ɓaci ce can daji ce ga za a taya daji sai da ce wani ka lallaba da mutane a hankali ya ce gaba na ya cin taya ya ce so ya gaskiya bai kyauta ba ya ce abin da nake so da shi a raba shi da ita na ce to ba matsala a raba shi da ita na ce daga sani motsa nan fana kata ne kawai dan a raba abinci da ita shi yasa kawai na kama in ba dan haka ba yan agaji sun ki su bari a bartanan ganin suke wani amfani muke da ita aka ɗauke ta ana kai ta wani wasu ƙarshe ce wannan mota in dai wani aiki ne za a cin gare ka ƙara yin aiki da ita mu ɗauki namu ni ko mu ɗauki haya haka ya ce na ce an wuce ba haka aji wannan mota wannan shi ne a takaice dai assalamu alaikum wa rahmatullah sai taliki da malam usman zai kuma daga nan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya wanda ya ba mu ikon taruwa a wannan masallaci domin gudanar da wannan bayani wanda ko shakka babu yana da muhimmanci bayani ne wanda wani zai kasa fahimta shi yaga kamar an ci zarafin shi ko an ci mutuncin shi ko kuma makamantan haka nan wanda ya ga haka nan Allah ba shi hanguri amma bayani ne mai muhimmanci wanda dole sai an yi shi saboda mutane suna cikin rudani wanda ya kamata a ce an musu bayani game da wannan rudanin nan da yawa daga cikin mutane sun ɗauki malam sani ko kuma ni ko malam bashir da ya tsere darussa shi daga ƙuba cewa wani izgilanci ne muke nunawa cewa wani izgilanci ne ya taso muna muna yin kaza ƙuba mun bari mun bari mun bari alhalin a hakika ba bari muka ba na muka akwai wanda lokacin da aka hana malam sani ya yi huduba ya yi wa'azi har durusin da yake ma aka tsaida shi malam bashir ya tuntubi wasu daga cikin masu faɗa a cikin ƙungiya ƙungiya sai suka ce a'a shi malam bashir ban da shi sani shi ne aka hana kenan idan ya zamanto sani da yake shi ne shugabansu sun ce mishi ko sallah ko sallah azhar da asar kai ƙara badawa duk malamin da yake ya san ciyan kanshi ba zai zauna ba saboda iya zamanto wanda ke su ne shi ne shugaba shugaban su sun mishi haka kowa za su iya mishi haka nan saboda haka nan ko ba a ce an hana mutum ba an hana ne saboda haka nan har cikin satin ga mutane sukan tare musu ce waya aka yi mun jaye to ake mun jaye to ba jaye muka yi ba ture mu aka yi yayin uwa wa'anga wanda suke wanda suke wa'anga abubuwan duka a mu'amalar mu ta yau da gobe muna mutunta su kuma har yanzu in mun gamu da su za mu zuwa mu gaida su ko mu daga musu hannu ko mu yi sallama mu gaida su a matsayin har yanzu ba za mu iya cewa makiyan mu bane kiyayya ta kwata kwata a'a laihi ne ko kuskure ne ko menene duk abin da mutum da ya kawo wajibinka ne ko mutum yana cewa shi ahlus sunna ne ko yana ta shi kaza ne in yayi ba daidai ka ce shi yayi ba daidai ba wannan shine abin da muke ya uwa wannan muhazara da malam sani mai taken matsalata da 'yan kungiya kun san mene matsalan malam sani da 'yan kungiya ba ma malam sani ba har sauran malamai ma kun san mene matsalan 'yan kungiya matsalar su shine akwai wata mas'ala mai mahimmanci wadda asili daga cikin usulu ahli sunna wal jama'a asili daga cikin usulai na aqida wadda ko ya zamanto ba su fahimce ta ba ko kuma son ransu ya hana su shi aiki da ita yadda ya kamata ita ce mas'ala alwala wal bara a cikin mutum wani mutum wani mutane ne ya kamata a ce kan ka jibance su ka so su kana takuduwa da su kana taimakon su in suka tashi yin abu kana ɗauka su sune naka wani mutane ne kuma ya kamata a ce ka azaƙi ya kada su ya uwa wannan mas'ala mas'ala ce mai muhimmanci wa za ka so a cikin mutane wa za ka ƙi wa za ka cewa naka ne wa za ka cewa ba naka ba ne matsala ce wadda asali ne babba daga cikin asillai na imani sharaɗi ne na cikar imanin mutum ya zamanto ya kiyaye wannan matsala ta alwala wal bara matsala ce mai mahimmanci wadda hadisi ya hadisin Anas dan Malik ya tabbata a cikin sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda aka samu wannan abubuwan a cikin shi to ya samu daɗin imani abu na farko shine mutum ya zamanto ya fi son Allah da manzon shi fiye da kowa abu na biyu mutum ya zamanto ya so mutum ba dan komi bai so shi ya so shi ne saboda Allah subhanahu wata'ala ba dan yana dan kungiyar ka ba duk wanda zaka so ko ka jibante shi ko kuma ka wanga ka auna shi da gwalgwadon yadda yake kiyaye dokokin Allah gwalgwadon yadda ke kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ce shi dan kungiyar ka ne ko bai ce shi dan kungiyar ko ya ce yana cikin tare da kai ko bai ko bai tare da kai abu na uku shine mutum ya rinka kyamar ya koma a cikin kafirci kamar yadda ke kyamar a jefa shi a cikin wuta shi yasa Sheikh Sheikh Al-Fawzan rahimahullah a cikin littafin shi Al-Wala wal Bara ya kawo kasuwar mutane game da alwala'u da al- alwala'u wal bara yace daga cikin mutane akwai wanda wajibin mutum ne ya zamanto ya so su soyayya tsantsar soyayya wadda babu kiyayya ko guda a cikin ta su wane ne yace wa humul mu'minuna al-khullas min al-anbiya was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin har zuwa karshe su ne annabawa mummunai wanda suke tsantsar mummunai daga su ne annab farkon su annabawa siddiqai shahidai da dukkanin salihan bayu wajibin kowane musulmi ne duk mutumin da yake salihin bawa ne a shari'ance baka da wata hujja kan shi cewa ya saki wata ya baka da wata hujja kan shi cewa wannan mutum ya saki tafarkin manzon Allah ko kuma ya aikata wani abu wanda ya tantance abin da mushi wani abu na kiyayya to a matsayinka na musulmi wajibinka ne ya zamanto wannan mutum ka ɗauke shi a matsayin mas- a masoyinka ko yana cikin ƙungiyarka ko ya shiga ya fita ko kuma dama bai shiga ba kashi na biyu daga cikin mutane game da alwala wal bara su ne mutanen da mutanen da za a ƙi su a musu kiyayya tsantsar kiyayya wadda babu soyayya tattare da ita su ne kafirai tsantsar kafirai da mushrikai da munafukai da waɗanda suka yi ridda da mulhidai da ire-irensu wanga irin wanga wajibin kowane musulmi ne zaman to yana musu kyankyar yana musu tsantsar kiyayya sa'annan daga cikin mutane akwai mutumin da yake za ka so shi ta wani bangare kuma za ka ƙi shi ta wani bangare wane ne wannan shine mutumin da mutum ne musulmi mummuni ne amma kuma yana aikata wasu abubuwa na saban Allah subhanahu wata'ala kana gani yana aikata wasu abubuwa na saban Allah wannan mutum zaka kyamace shi gwalgwadon wannan saban Allah da yake aikatawa kuma zaka so shi gwalgwadon imanin shi da Allah da salaha shi kaga wannan shine manhajin ahlus sunna wal jamaa ba su kyamar mutum kyama ta kwata-kwata saboda ya aikata wani laifi sa'annan kuma ba su mishi soyayya ta kwata-kwata duk daga laifukan da ke aikatawa su gaba ruwan su da wannan laifukan nan dole in mutum ya aikata laifi a ce mishi yayi laifi a gautanta mishi kuma wannan laifin ne zai zai yi tasiri ga soyayyar da muke maka a matsayin ka da musulmi ya'yan uwa duk mutum da yake addini duk mutumin da yake addini zai wanga addini wanga sunna ya ƴan uwa in ka ce sunna za ka yi kuma ka ce addini za ka yi ka ce musulunci za ka yi to lalle lalle ne kada ya zamanto ka taƙaitu ne addininka da kishin da za ka nunawa da neman ci gaban da kake so ka gani na musulunci ka taƙaitar da shi akan wata ƙungiya wadda ita ce ka sa ma gaba kai kullum gurinka wannan kungiyar ita ce kake son ta samu kaza ita ce kake son ta a yi kaza cikin ta sauran ayyanka musulmi kana ganin ba naka bane sauran ayyanka musulmi kana ganin su ba naka bane ba cikin ku suke ba in har haka nan in kai haka nan wallahi ka tabbata da ka zama dan bid'a a Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen a cikin wannan littafi na Bakar Abu Zaid شرح حلية طالب العلم شيخ ابن عثيمين القسم قبل دا wannan malami bakar abu zaid ya ja hankalin ɗalibin ilimi game da ƙungiyanci game da musiba da fitina ta ƙungiyanci bayan abubuwan da malam mai littafi ya kawo a sheikh ibn usaimin rahimahullah wanda in aka ce ana zantan jagororin sunna a wanga lokaci to su Usaimin ne a sheikh ibn Usaimin a sheikh al-Luhaidan Salih al-Fawzan ibn Baz Muhammad Nasiruddin al-Albani da makamantansu wannan sune jagororin sunna Allah Allah shi kansu yake cewa hadha faslun muhim yace wannan fasali ne mai muhimmanci wani fasali wanda ke yakar yakar wanda fasalin da yake yakar kungiyanci yace wa huwa takhalli talib ilmi an at-ta'ifiyyati wal hizbiyyati shine dalibin ilimi ya raba kanshi dalibin ilimi ya raba kanshi game da bangaranci da kungiyanci بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو حزب أو على حزب معين تيدا دالي بزي زمن توا سويي الشي دكيي الشي zai ɗarma ta da wata ƙungiya in kana cikin wannan ƙungiyar nan ya so ka in baka ciki ka zan makin shi sai ma da ya ce fa inna haza la shakka khilafu manhaji salaf yace ko shakka babu yin haka nan ya saba manhajin magabata yace as-salafu salih laysa indahum hizbiyya magabata ba su da kungiyanci kulluhum hizbun wahid dukkanin su gaba daya guda ne dukkanin su gaba daya bangare guda ne kungiya guda ce babu ga wa'insan ga wa'insan ga wa'insan in dai kai ahlus sunna ne kana bisa ma abinda manzo Allah ce ma ana alaihi wa ashabi to kai nasu ne yace kulluhum yandammuna tahta qawli Allah ta'ala huwa sammakumul muslimina min qabl dukkanin suna shiga kalkashin fadar Allah madaukin sarki huwa sammakumul muslimina min qabl haka magabata suka kasance a cikin sadrul islam yaushe ne magabata suka fara suna kansu ahlus sunna lokacin da kungiyoyin yan bid'a suka fito a wannan lokacin da ne ahlus sunna suka fara kiran sunan suka fara kiran kansu da sunayen da wa'annan sunayen dama sunaye ne sanannu a cikin sunna suna ne tabbatattu a cikin nusu a cikin nusus ba kirkirsu ba su kai saboda haka nan ma da yace fala hizbiyya babu kungiyanci wala ta'adduda babu rarrabuwa wa'in ga tanga wa'in san kashi babu kakkasuwa wala muwalata babu jibanta ولا معاداة باب قيايا إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة sai bisa in za ka ƙi mutum to ka zaman to ka tabbatar da za ka ƙi shi ne dalilin ya aikata wani abu wanda wannan abin nan ya sa'a ma alƙur'ani mai girma wannan abin ya sa'a ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum da dan bai shiga kungiya ba ka ƙi shi rashin shiga kungiya shine abin da shine abin shine daidai mutumin da ya fita kungiya fita kungiya shine daidai ka dauke shi makiyinka ko shakka babu wannan ya sa wa tafarkin magabata malam ya ci gaba da cewa fa minan nasi masalan man yatahazzabu ila ta'ifatin muayyana daga cikin mutane misali malam zai kawo misali Allah saka malam aka mai da alkhairi yace akwai wanda yake kungiya yake bangare yake shiga kalkashin wata da'ifa karkashin wata wata jama'a ayyananna yuqarriru manhajaha wa yastadillu alayhi bi bil adillati allati qad takunu dalilan alayhi yana tabbatar da wannan yana tabbatar da manhajin wannan kungiyar nan yana kawo dalilan da tana yawa dalilai ne akan shi wa qad takunu dalilan lahu wa yuhamidunahu wa yudallilu man siwahu hatta walau kanu aqrab ila al-haqq minha wa ya'khudhu bi mabda man laysa ma'i fa huwa alayya zai rinka wannan duk wanda yake cikin wannan kungiyar tashi shine ahlus sunna shine yake daidai amma duk wanda ya fita ya zaman to batacce daga cikin mutane akwai wanda suke haka nan akwai mutane da suke dauka wani mabda ma da ce shine mabda in man laysa ma'i fa huwa alayya duk wanda bai cikin kungiya ta to wannan makina ne ma da yace wa hadha mabda'un khabithun yace wannan mabda'a ne me za a ce khabis kazami mummunan mabda ne wannan ka dauka cewa duk wanda bai cikin kungiyar ka wannan makinka ne ko wanga malamin tunda ba cikin kungiyar mu yake ba ba mu ba shi tunda ya huta kungiyar mu ba shi ba hudu ba cikin masallacin mu tunda ya huta kungiyar mu ba shi ba ko darasin tauhidi kitabu tauhidi ma arihi a bari jama'a wanda yayi wanga abu in ba sai mashi dan bid'a ba za a ce ma dan bid'a ya uwa ƙarshe ma da yace yace wanga mabda ne mummuna wanda yani ba'd an-nas yaqul idza lam takun ma'i fa anta alayya hunaka wasat baina an yakuna laka wa alayk ma da yace ana mutuna ya zaman tuwa ba mukiyin ka bane bai shiga tungun ko ba mukiyin ka bane ba dole bane dan mutum bai shiga tungun ba ya zama mukiyin ka yace sai ma da yace kai wa idza kana alayka fil haqqi falyakun alayka in ma kiyayya yake da kai bai tare da kai saboda baka bisa gaskiya to ya zama haka nan ma mutum a ce ma ya huta cikin kungiyarka in dai bisa gaskiya ne da hujja ce ya fita cikin kungiyar bai tare da kai yayi malaka ai haka yayi haka nan mana sai mi yace fa innahu fil haqiqati ma'ak wannan wanda kake ganin ba tare da kai ba yake yace a hakika shi ne ke tare da kai malamin da zai gaya maka gaskiya a gyara a kiyaye dan ya fita cikin ƙungiyarka yana fita cikin ƙungiyarka cikin ƙungiyarka sai ka ɗauka daga ran da shi ne maƙiyanka malam yace inda ka yi tunani ka bi nassoshin shari'a da wannan shi ne ma ke tare da kai saboda mi malam yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw mazluma malam yace saboda manzo Allah yace ka taimaki dan uwanka zaliman a lokacin da ya zalunci aw mazluman ko kuma aka zalunce shi ka taimake shi a matsayin yana azzalimi ko aka zalunce shi sabai suka tambayi manzo Allah in dan uwan mu an zalunce shi mun sai da zamu taimaka mishi to amma mutum ya zama to shi azzalimi ko mu taimake shi kaka zami manzo Allah ce ku hana shi wannan zalimcin nan in dai wani in dai wannan mutum nan wani abu ne kake yi ba daidai ba yake son ya hana ka shine matsalar da kuka samu wani mataki da kake so ka dauka wanda ba daidai ba ne shine matsalar ku da shi to wannan wanda sai ganin makiyinka ne wallahi shine masoyinka domin shine yake son ya kamo hannunka ya raba ka da abin da ba daidai ba ya aza ka musu hanya ta daidai ko da ka kalle shi a makiyinka a mahanga ta nissoshin shari'a shine masoyinka saboda shine mai taimakonka amma duk wanda zo yayi shiru wanda zo yayi shiru wanda zo yayi shiru kana matsayin malami a matsayin kana fada aji a ce an tsaye da darasin tauhidi ka yi shiru ka kyale a ce an hana wani kaza alhalin wani nan a shari'ance babu wani abu babu wata hujja a shari'ance wadda take ba da dama a yi haka nan a haka su yan kungiyar su ga wani shine namu saboda shi yana tare da mu yana cikin kungiyar mu in aka ce abu na kungiya shi yana kama ai amma wani saboda baka nan bane bai tare da mu alhalin wallahi wannan wanda yake neman ko yana tare da ku ko bai tare da ku ke neman ku yi abin da yake shine daidai wallahi shine shine masoyin ku na gaskiya saboda haka ne ai uwa abubuwan da za mu rihewa da su akwai abubuwa da yawa ga dalibai ilimi kana suna iya komawa su karanto maganganu ne masu muhimmanci musamman a cikin irin wannan fitina da muke suka ta kunno kai ya ai uwa da yawa daga cikin manan da muka shiga sunna ba don uwayen mu suna so ba da yawa daga cikin manan sai da suka bata da mahaifansu suka shiga sunna kuma wannan sunnan na ita ce za mu rikidewa saboda wasu tsarin wasu maimakon abin da ya baro mu daga can ya samu cikin sunna shine mu bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin haka wasu sun bata da uwayensu dalilin haka wasu sun bata da ƴan uwansu dalilin haka wasu sun bata da wani ya bata da famin su gaba daya dalilin sunna sunna ta manzon Allah ba ta kungiya ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ƴan uwa abin tasai abu ne mai ban tasai mutum ya baro bid'a ya shigo sunna a wayi gari ana tahiya ana tahiya ana tahiya sai ya zamanto a cikin wannan sunnan nan mutane suna kirkiro wasu abubuwa wanda a wayi gari shi yana ganin kishin sunna ne yana ganin sunna sai yake faɗi tashi a kanta a wayi gari a wayi gari ashe ba haka nan bane ashe abubuwan da yawa suna bukata a sake lalata abubuwan da yawa suna bukatar mu tashi mu gaya ma kanmu gaskiya sunna ba farti bane na siyasa sunna ba farti bane na siyasa saboda mutum yana tare da mu yayi abin da ga dama a shi wa kyale shi a'a sunna shine ka kiyaye sunnar kabita ka kiyaye sunnar kabita sai mu zama tare da kai mu bi ka mu so ka gwalgwadon wani son da ke rukure ka amma ko kai ka ce ahli sunna ne in ya zamanto da baki da kake cewa ahli sunna ne kai kana so ko wasu abubuwa wanda suke sun saba ma usul na ahli sunna in na ce wasu abubuwa ina nufin kungiyanci duka malaman sunna wanda ake itibari da maganar su gaba ɗayan su gaba ɗayan su suna alawar dai da kungiyanci to ko kai ka ce ahli sunna ne in ka ce kungiyanci za ka yi wallahi ba za a kyale ka ba kuma za a maka raji kuma za a in ta kama a kiri sunanka za a kiri sunanka a gaye ka wannan bai nuna an kulla adawa da kai ta har abada a ana a wannan za a za a kyamaci wannan shine wala'i da bara'in da ya cancanta da kai inda kai sunna kai daidai a tabbatar maka da haka nan kuma a so ka dalilin haka nan inda kuma ka yi bid'a ka soko bid'a kake neman ka ka asasa bid'a a fito a gaya maka ba haka nan bane ya uwa saboda haka nan abubuwan da muka faɗi in wani ya ga an ci mishi mutunci ya haƙuri amma dole ne lokacin a faɗe su ne yayi dole sai an faɗe su wa'inda muke faɗin maganganun da su wasu uwayenmu ne wasu abokanmu ne wasu tare da su muke amma duk da wannan a cikin sunna babu mujamala in mutum yayi ba daidai ba dole a yayi ba daidai ba saboda haka ne ƴan uwa Allah duk Allah subhanahu wataala muke roƙo ya tabbatar da mu akan sunna kakka yarda da sunan sunna a sa ka wata hanya ta daban ka zamanto kai akwai ahlus sunnan da zaka shin kana so akwai wanda baka so to wanda wanda baka so me matsalar sunna su ba ta yi bane ko hadisan da suka gina sunna su da ifai ne baka da wata hujja kawai sai kasancewar kungiyan mu su wanga suna cikin wanga ba cikin ba to in har haka kake wallahi kai kau kai ga ka tuba in dai har kana jin cewa ahlus sunna wanda ya zo shiga kungiyar ku shine ahlus shine kake so kake kauna wanda ba haka nan ba ruwanka da shi ko malami ne shi ko dan agaji ne shi ko wane ne shi ko wani alhaji ne mai taimako ko makamanta haka nan to wallahi kai goga ka tuba saboda kakkaje kai asara ka baka da ƴan uwanka ka baka da danginka dalilin ka shigo sunna kuma a cikin sunnan ma wani dangin wani sanya zaka yayi kwana da kai Allah ya kiyashe mu gaba daya abinda mu faɗi da Allah ba mu ladan shi wanda muke kuskure kuma kun tuma shi Allah nuna mana kuskure mu za mu ikan gyarawa wannan sunna da muke ta magana kanta Allah tabbatar mu ne Allah tabbatar mu ne ita ya ƴan uwa dole sai mun zama ba mu da mujamala kowane ne kowane ne in yi so ko wata bid'a dole a tashi a gaya mishi wannan shine abin da zai kawo mana gyara kuma shine shine matashin tsira idan muka karanta idan muka fahimci suratul asr cikin abubuwa matakai duk kowane mutum cikin asara daga cikin matakan al'ummar su tsira shine mi su rinka yana su rinka gaya ma junan su gaskiya wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr duk lokacin da ya zamanto ahli sunna mun mai da kansu wata kungiya ta siyasa in in in dan bid'a yayi abu a mai raddi in dan bid'a ne yayi abu a mai raddi amma ahli sunna ne yayi bid'a a kyale shi Allah da an shiga wata hanya ta daban wannan sunnan nan ta manzan Allah ita ce muke muke fata Allah raya mu kanta har zuwa ƙarshen mutuwar mu kuma duk wanda yace ya soko wani abu wanda malaman al sunna gaba daya salaf suke ala wadda da shi to wajibi mu ne mu ga mishi abin in ya mishi dadi ya gane haka muke fata dama in kuma ya ga an muzanta mishi yayi hankuri amma kuma gobe ma sai an yi
awa Allah saka wa malam Usman da alkhairi ya sa kuma abin da ya gai akan mizani wani ɗan istiraki da zan makaina wani gyara kaɗan bai wuce abu biyu abu na farko batun mota da na yi rafkat wannan ta bayar da tashi ku shakka babu wanda ya sayi ta farko shi ya ce za ka hau sama ya bani wannan shawara kuma ya ce zai yi haka sakamakon haka akwai wasu daga cikin wanda muna tare da su sai da suka ba da tallafinsu a wurin sayan wannan motar da kuɗi ba su ƙarasa a saye ba ba na mantawa daga cikinsu akwai kungiya da kanta ta bada abin da ya kai kusan dai samil ko samil Allahu wa namanci alhaji samin ali shi ma ya bada nashi alhaji ahmad shi ma ya bada nashi ina fatan mun gane bayan shi abin da ya shafi makaranta da na zance ta gaba ko shakka ba bayan an gyara takardu an kai wanda ba su biya wanda nake muku zance ɗazu haka kai ma alhaji samin ali ya ɗau ƙudurin duk wata zai bada samil kuma ya yi haka dan duk wata yana bada an kai wata uku ko hudu amma a tunanina sai wani gyara ya bujuro mishi ya ce zai tsaye da biyan sai ya gyara makaranta abu na ƙarshe lokacin da na bar ƙungiya sai aka ce an je an gaya mu ƙungiyar observatoire wanda wani zance na wanda ya zo mini kuma daga bangaren can yake sauwa cewa yanzu bani cikin su na haka duk wa'azin da nayi a kaina yake to maganar da ta bani mamaki yau ai mu abin da ya shafi raddi akan bid'a da dan bid'a yanzu aka fara billahi allazi la ilaha illa huwa abin da zai samu fara mu fasa ko fir'auna ya dawo yanzu ai kaga mulkin gurguzu ne ko ba abin da zai hana ga gaskiya mu wace kungiya ta hana mu ga gaskiya wallahi ba bai ta in ka hana mu ko ina ka samu sanin ga ita shi yasa baka yi hana mun ka kara mu kare bakin mu kuma mutu kawai shi yasa assalamu alaikum warahmatullahi